Fatiha da salatul fati. Innaka anta as-sami'ul 'alim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة إلى ربي وفساد كبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الامتداد العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ يسر لنا بهذا المعبد وتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر والذين كفروا كانوا وإن سوى كافرت بعضهم شاشن سوء أولياء بعض واتو مجد كان شاشي su kafirci jama'a ce guda ɗaya to kuma mu ma musulmi sai mu kokari mu zamanto jama'a guda ɗaya mu zamanto mun haɗe kanmu kuma musulmi sai ku zamanto kun haɗe kanku muhajirai da ansarai duk su haɗe kansu ba a riya shi ya gaji ba a yi kafin a soke ta din nusrati su kafirai jama'a ce guda ɗaya din nusrati cikin taimako wal irki da gado ala irka bainakum ba gado tsakaninku da kafirai wa bainahum da tsakaninsu illa tam'alu idan ba ku aikata wannan abu da ake cewa ku aikata ba shine ku haɗe kanku kuka zamanto a warwatse kamar yadda yake a wannan zamani wannan karkashin ingila wannan karkashin wannan musulmi karkashin ingila wannan musulmi karkashin china wannan musulmi karkashin rasha wannan duk zancen banza ne duka baki da don ba ku aikata wannan abu da ake cewa ku aikata ba kawallin musulmi na musulmi ya tukunci musulmi wa kadar kufar da yake kafaran nan ta sun fitina su sai fitina ta tabbata fil ardi akan kasa wa fasadun kabirun da barna kuma babba duk wasu kufuri sai kafirci kullum ya zamanto shine mai karfi kaga abin da ake ciki kenan wa dhurful islam da raunin musulunci da musulmai malan yadda bikin musulmin da mutum musulmai ba su haɗa kansu ba wa yakunu shay'an wahidan zamanto abu guda ɗaya alal kufari akan kafirai ba su takuna fitnatun fil ardi suna za su tabbata akan ƙasa wa fasadun kabirun da barna babba haza ma kana wannan abin da ake ciki kenan musulmi dole su haɗe kansu dukkansu abubuwansu ɗaya ne imaninsu da Allah imaninsu da manzalla sallallahu alaihi wasallama ɗaya ne sallolinsu biyar ɗaya ne hajjinsu ɗaya ne zakarsu ɗaya ne to ka gani azuminsu ɗaya ne to sai dai kuma akwai aikin da wani wannan kowa ya haɗa a kai shi kana haɗa a wannan duk gaba gida sai wani yana da ƙarfin imani wani ba shi da ƙarfin imani wannan lamari ne da zuci imani da Allah imani da ranar lahira imani da mala'iku imani da kaza kaza wannan wani lamari ne na zuci amma abin zahiri daga abin da aka haɗu sai wani yana da insani wani ba shi da insani al insanu anta abuda Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka to kai da iya musulunci kawai ka sani gashi nan hadisin nan na biyu yanzu ya faɗa me ya kai ka baka san insani ba ka ce dan insani ba musulmi bane kafiri ka ka shiga abin da ba ruwanka ba ruwanka fa haɗu dai nan dai inda ka iya shikenan salloli biyar gashi nan mahadu azumi mahadu komai gashi nan hajji a hadu da baki da to kuma kowa ya je kuma shauran abubuwa kuma kowa iya karfin sa haka za a hadu ma a lahira din kowa iya kar in iya karfin ka a nan duniya iya karfin ka a lahira iya raban ka a lahira in kawai kai baka san komai ba kawai wannan la ilaha illallah muhammadu rasulullah kawai ka sani ka faɗa ma'anar su ma baka faɗa ba kana yin salloli guda biyar kana azumi kana zakka in Allah ya hore ma kana zuwa shi ne za ka shiga aljanna musulmi ne kai musulmi ne da shauran kowane musulmi amma ka san iya kabar ka kenan to akwai musulmin kuma da tare da kai yake wannan duka ba dai shi kuma ya haura imani shi kuma ya imani da Allah da mala'ikunsa da ranar lahira da imani zakka domin ban imani da Allah ba yi gaskiya ba ka imani da Allah ba ka yarda da Allah a baka imani da Allah ba yana daga farkon da aka san baka imani da Allah ba kai Allah yana ko ina ba kai yana san wani waje a zaune ya yi kyau ki zaman ka haka haka ka iya gane Allah shi kenan haka zaka je ka same shi haka iya shi ko wannan kaga shi ko wannan ya ga huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku cikin da kuke ta kaka ta kaka shi da ya yi imani ko ya iya ganewa ko ya iya ganewa ko bai gane ba shi da ya imani wani ba za ka wani ya ce duk wanda yake Allah yana tare da musulmi yana tare da kowa duk inda yake kafircin sama ya fi na kafir dan ya mai da Allah billions ya mai da Allah billions tunda ya ce Allah yana tare da so ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya Allah ɗaya ɗaya kan ɗaya kan ɗaya kan wannan kashe imani wannan amma kuma musulmi ne shi kenan mu haɗu da shi bi ta salloli ga suna bi ta tarawih bi aikata hajji bi aikata waye aikata duk ga suna mu zauna na a gaisa a yi suna a yi abubuwa abubuwa amma kuma an zo wajen imani shi ba shi da shi haka manzo Allah ya rarraba su ga sunan hadisin jini duk ɗan yara sun haka ce wannan hadisi a ba shi da imani to wani kuma ya yi tafiya ko mala'iku amma kuma irin wayannan abubuwa da ake faɗa da ga ce kai da Allah duk ɗaya wayannan abubuwa to kuma abu to bare kuma ka wajen insani da shi ai insani an ta abu da Allah ka annaka sarawa ba wai Allah yana tare da kai ba yanzu kai kana bauta kaman gashi ma kana ganin har kuma bala'i ya faru ko to wannan dan insani kenan to wannan kowa darajarsa ne kowa manzo Allah darajarsa kowa zai je ya tarar da darajarsa a ranar lahira amma kuma dan wannan waje karami mai sauki din da inda aka haɗa abin wannan me ya kawo abin da baka sani ba ka ce da dan wani misali ko kuwa dan imani ka ce ma ka buji ko ka ce ma mushin ko wannan duk shiryawa ce ta kafirai ta saboda kan musulmi duk da baki da to kuma kaga abin da ya faru to haka za ka ji da gashi nan duk da gashi nan to dole musulmi su haɗe kai duk da baki da dole su haɗe kai shi ma wanda ya ɓangare ɗin dole ya dawo me ne za ga dole ya dawo saboda da wata mutuna ta faru kuma da wata mutuna ta faru yanzu Allah ya kiyaye fitinoni sun ta faruwa a Kaduna nan da kuma da mutuna ta faru shi wanda yake cewa yake bangarewa da yake cewa sauran musulmi zuba musulmi kuma shi za ga yana yawo yana haɗa kai dukkan mu musulmi ne dukkan mu so so alhamdulillah na ka faɗi magana mai kyau a da zaman lafiya ya faru kuma fitina ta ƙare kuma zaman lafiya sai ya kuma tsalle ya kuma gudu sai ya kuma dawowa. To, to, addini ya yi da sharri irin wannan. To, in ana faɗar na baki, in ana faɗar na baki har yau ya kai kuma da makami ma ake aikata. Wannan duk kafiran yake wa hidima duk da baki da. Duk suna waje ɗaya ku gama gubbuge kanku, ku gama gubbuge kanku shikenan duk ku ya abu. Waya wani zaki ne yake wani daji. To dajin akwai akwai jan sa, akwai bakin sa, akwai farin sa akwai shanu guda uku a cikin daji ja da baki da fari to in zakin nan ya taso musu to shanun nan sai su haɗe kan su sa kaho sai ya gudu da kafar shi nan zaki ya rasa yadda zai da wa'annan shanu sai ya ga dai kai in yi musu yaudara ya ji ba zan iya faɗa da su sun duk gaba ɗaya ba sai rannan yana tafa kwanci yana tafa kwanci sai da ya ga jan sa yana waje da yana kiwo sai ya kalle ko da Allah jima nan ina magana da kai to kan nake mu kuma lafiya ita magana ce nake da sai kai dan uwana ne da fata ka da fata ta iri da ne hada ka da bakin sa sai aka ba irin fata ku ba ne hada ka da bakin sa ka gani ka kale ni kawai su wa'annan duk ba yan uwanka bane bare ma bakin sa din nan ka bani shi ne shi kawai kana kallo yi to to to din da dai haka ne ba ni za ka cinye ba dan dai sakin sa haka cinye ya ka cinye biyan da ake to haka ya yaudari fari ma ya je a kaga ni kai sai ba kaman jan sa ba iri na da wannan makiyin kai sai kuma me haɗa ka da bakin sa din kaga ni ka bari kawai ku cinye shi shikenan sai wajen kiwo ma ya muku yawa da lafiya to tunda ba ni za ka cinye ba dai a shikenan shikenan kuna kallo zaki ya buge bakin sa ya tafi shi ya ci shikenan to lalle ya kuma kala janna to ranar yanzu kai da fari ya rage eh ya haɗa ka da shi kai irin mu eh sai mu zauna da ni lafiya bari in gama da farin ne zai to dan je ni za ka zan kuta shi ke sai ya gama da farin nan yana zuwa yake da jan nan to ai ta gama da ni kawai dama tun da gama da yan uwana ka gama da to haka ne arrif tasud duk mai sanya shugabanta sai ya rarraba kan jama'a da shi kuma sai ya sai ba uwan kowa ba ne sai ya su ma su za suna menene dibayar rule ko ka raba ka shugabanta duk gaba gida karfin mu yana cikin haduwa to kuma rarrabuwan mu ta wato rashin karfin mu yana cikin rarrabuwa to kuma ya za a yi kai dai ka yi imani duk ku musulmi ɗaya ne duk ka yi wani ne kawai ya kalle ce ba ka so ya ne ka tsira mai ido Allah ya sani in ya yi dawo ya dawo ya dawo shi ke ne zai kai in ba haka ba sai ranar fitina kuma sannan ya dawo ba kunya ba tsoron Allah yana kallon kuma yace ka zo ku haɗa kai da fitina ta ƙare kuma shi ke ne ya tsalle ya kuma koma inda yake ya za a yi sai dai kuma Allah ne Allah rahimi ne mai iko ne wanda ya ga mutum a kansu za ta iya samun wa'ansu amma dai zai je taron lahira kowa ya ji tsoron Allah kai dan abin da za a baka nan duniya za ka cinye shi nan abu za ka cinye shi ka je ka ji tsoron Allah lalle ka ji tsoron Allah to in ba ku aikata haka wa kuma ba ku haɗa kanku ba ta kun fitina su fitina ce za ta faru bil ardi akan kasa ga tanan tana ta faruwa wa fasadun kabiru da barna babba wannan ya dau makami ya jefa wansa wannan ya dau makami ya jefa wansa shi kenan duniya ji ta arziki gaba gabaki da kamar yadda ake ciki yanzu kuma kafiran su za su ta karfi duk gabaki da dole musulmi su haɗe kai
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا والذين آمنوا كابوا عند سكة إيمان وهاجروا sannan suka yi hijira su ne mutanen Makka wanda suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan suka bar gidajen su suka yi hijira tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wajahadu suka yaki fi sabilillah cikin tsaye da kafarin Allah wallazina awaw kaga wayannan da suka taro su wa nasaru suka taimake su sune ansaru mutanen Madina to muhajirai da ansaru dinna ulaika humul mu'minuna haqqan muhajirai da ansaru dinna wayannan sune mu'minai da gaskiya لهم مغفرة wa rizqun karim gafarar ubangiji ta tabbata cikin su gafarar ubangiji ta tabbata cikin muhajirai duk gabaki daya gafarar ubangiji ta tabbata cikin mutanen Madina wa rizqun da arziki daga Allah karimun mai girma shine ubudiyar jannati ita ce aljanna gafara duk abin da suka yi ma da ma sun yin ma Allah ya gafarta musu duka baki ɗaya. kuma aljanna ta tafi ta gare su kasancewa kawai sun yi hijira sun biyo manzon Allah an gama sun gama aiki duka baki ɗaya. su ko wayannan kasancewa sun karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun karbi wayanda suka yi hijira to sun gama aiki da sai sun yi wani abu ba shi kenan Allah ya gafarta musu Allah ya ba su aljanna kai shi da kanka dan kai ba muhajiri bane dan kai ba ansaru bane to Allah ya gafarta musu kuma ya ba su aljanna wannan duk ya buge maganganun banza da ake yi da wozi da kaza kaza kaza hijiran nan da wannan sahabbai suka yi mutanen maka suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kenan Allah ya karbi wannan an gama ba wani abu da zai iya ɓata musu wannan wa'annan mutanen Madina karɓan wa'annan muhajirai da suke da karɓan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan an gama Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa ya dama ai ba annabawa bane dole shi dai wayan ma ka ce sun yi laifin to annaba ne ma'asumai ne to in ma sun yi laifin Allah ya ce lahum maghfirata na yaji to kuma Allah ya ce kai wa Allah ya ce na yaji lahum maghfirata gafara ta tabbata gare su wa rizqun karimun kuma aljanna na ba su da yin hijira wa'annan ka karɓan ka karɓan wa'annan na ba su aljanna wato na ba su aljanna la ta abun ba wani wahala ciki wala mashaqqatu ba wani wahala da a ciki ba wani tsanani ana riko a wannan aya cewa dukkan muhajirai da dukkan ansarai wanda suka hijira suka biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk mutanen Madina da suka tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su ababen yau bishara da aljanna ne duk Allah ya musu bishara da aljanna a cikin wannan aya ba sai sun ba sai sun sha wata azaba ko tawaye ba ko mai zunuban nasu Allah ya gafarta musu duk gaba ɗaya Allah ya gafarta musu amma hadisin da ya zo cewa amma maganar ta cewa mutane goma nan su ne wanda aka bishara da aljanna su sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali talhatu sa'adu sa'idu zubairu kaza wannan dan hadisi ɗaya ne ya haɗa shi ta ake faɗan su amma duk muhajirai ma an musu bishara da aljanna duk ansaru ma an musu bishara da aljanna dukkan su masu bishara da aljanna abin da yasa ake faɗan wayannan saboda hadisi ɗaya ya haɗa su mazalla yana yawan faɗansu ba waje ɗaya ba waje biyu ba waje uku ba kawai amma dukkan muhajirai dukkan ansare dukkan yan aljanna ne dukkan su ababen gafarta wa zunubin su wa rizqun karimin da arziki ne girma shine aljanna والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم wallazina amanu kaga wanda suka yi imani min ba'du bayan muhajirai wal ansaru da ansaru dinnan بعد السابقين بايان وإن مرجع إلى الإيمان إذوا إيمان والهجرة سكي هجرة وهاجروا سكي هجرة وجاهدوا سما سكي ياجي ما كنت عرفكم فأولئك منكم وإن ما في شدتكم وإن فللا أيها المهاجرون ياكو مهاجرين والأنصار ياكو أنصار ثم من وند يكو كريا أسكن أجيل الله yayi hijira ya bar inda ake barna ya koma waje mai kyau ko ya kokari a cikin shi kenan Allah ya haɗa shi da muhajirai da ansaru shi kenan shi ma zai samu wannan وقل الرحمن بعضهم أولى ببعض في كتاب الله yan uwa wato su suka fi cancanta wa ulul arhami ma'azawul qarabati ma'abota kusantaka su suka fi cancanta shashin su aula bi ba'adu shi ya fi cancanta ya gadi ba'adu da aya ta shige farkon musulunci mutumin maka zai iya gadan mutumin madina wanda manzo Allah ya hada su mutumin madina zai iya gadan mutumin makka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su to yanzu wannan aya ta soke a'a shikenan kowa ƴaƴansa da ƴan in ba shi da ƴaƴa kowa ƴaƴansa da matansa da iyayensa su za su gaje shi ƴaƴanka za su gaje ka uwarka da ubanka ko duk ƴaƴanka duna naka ne sai sun yi gado uwarka da ubanka suna da sudusinsa a ciki da abu sannan matanka ko ƴaƴanka duna da ƴaƴanka ne sai matanka sun yi gado suna da tumuninsu to idan ba ƴaƴa kuma shikenan to kuma yanzu a shiga yan uwa su ma duk gaba gida to yan uwa kuma duk maganganun gado suna nan da ana ta yi to yanzu ma yan uwantaka ma abota karaba ba a zun su auladu ba azun shashi su ya fi cancanta da shashi bil irsi cikin gado yana tawaris cikin gado bil imani wal hijrati da da gado ya zama to da imani da hijira ne da duk wanda ya imani ya hijira to dan uwan dan uwan musulmi ne al maskuri wannan da aka faɗa bil ayati sabiqa cikin aya da ta shige nusikatu to yanzu an shafe wannan hukunci nusikatul muwarasatu yanzu wannan gado na tsakanin muhajirai da ansaru an shafe shi allati kana bainal muhajirin wal ansar take tsakanin muhajirai da ansarai nusikat an shafe shi bi hadhihi al da wannan aya yanzu ba wanda zai gaji wani sai dai dan gwantaka komai yan gwantaka cikin Allah shi kenan da su yan uwa ne ba komai dan uwanka cikin Allah ka bashi wani abu in kana da shi kafin ka mutu a cikin wato ɗaya cikin ukunka in gidaje ne da kai dan uwanka na Allah wanda kuka sha faida da shi ba kuma ka bashi daya ka bashi abu ko ka bashi dai gashi nan duk abin da kake da shi in abun hawa in kaza in kaya in waye duk ka bashi amma in baka bashi ba ka mutu to ko mai yan uwanka ka ku ku ne zawiya ku ne majalisi ku ne kaza ku ne ziyarori ku ne da shi kenan dai ka yanke kuma shi kenan dai yayan wancan ya gado dai yayan wani ya gado amma zaka iya bashi wani abu kafin ka mutu to faraja al-irsu sai gado ya koma ila zawil arhami zuwa makusanta bi kitabillahi a cikin littafin Allah Allahu al-mahfuz shine lauhul mahfuz inna allaha bi kulli shay'in ali Allah masani ne ga kowane abu tabaraka wa ta'ala wa min yana daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya kare hikimatul mirasi wato hikimar gado ko ba ku san wannan ba surati tawbati madaniyatun wa aya fi'atun wa salatuna aya wannan sura ita ce suratul taubat wato sura bara'atu ana ce mata sura bara'a ana ce mata sura tauba wato tuba madaniyatun ta sauka a madina aw illa ayatayn ko sai dai ayoyi guda biyu ne ba sauka a madina ba laqad ja'akum rasulun min anfusikum hatta zuwa sura wayannan ba a madina suka sauka ba a maka suka suka sauka mi'atun wa salasuna aya ɗari ce da talatin au illa ayatun ko kuwa a'a aya ɗaya ce bata sauka a Madina ba fa inta wallahu qul hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim kila ita ce bata sauka a Madina ba to wannan ita ce suratul tauba lan tustawu fi hadhihi basmala ba a rubuta bismillah akan suratul tauba ba ba a rubuta bismillah akan ta ba لأنه صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم لن يمر da yi horo da a rubuta bismillah a kanta ba a yi masa bismillah da ka ce suratul tawbatu makiya kai ga kawai kai ne ga bara'atul kawai har wannan abu da ake sa wala zikrillah akbar duk ba duk a daina faɗa duk ba ba ba shi a ciki duk wannan ba karatu bane jahilci ne duk ba a faɗan komai kawai da ka faɗi sura ko kuma ma ba ka faɗi sura ba da ka faɗi ƙarshen wannan aya inna allaha bi kulli shay'in alim to shikenan sai ka ce bara'atun min allahi wa rasulihi kawai ita ma ta ake yi kawai ba a yi masa bismillah ba a wani cewa bismika allahumma ko ba a cewa na zikirin Allah akbar duk ba a faɗa wannan a kawai ake faɗa to lan tukta fiha basmalatu ba a rubuta mata bismillah ba li'annahu sallallahu alaihi wa sallama dan shi ma'aikin Allah lam yi umar da yi horo da zalika ba manzo Allah yake cewa a rubuta da yi horo da wannan ba kama yukazu kamar yadda aka riko min hadisi daga hadisin da rawahu al-hakim hakimin ne saburi shi ya rawaito wannan hadisi wa akaraja fi ma'anahu an abi yafsar da ma'anarsa daga sayyidina ali karramallahu wajahu sayyidina ali yake cewa annal basmalata ita bismillah amanu aminci ce akan kowace sura duk surori amanoni ne su da aka tattaura musu bismillah wa hiya nazalal rabbil aman ita ko wannan sura ta sauka ma dan Allah ya dauke amana daga kan kafirai ta kobi ce kawai ita a azaba ce wannan sura da haka ma ba a rubuta mata bismillah da haka ba bismillah a kanta duk gaba gida wa an huzaifata an karbo daga huzaifatul yamani yana cewa inna kuntu sammuna suratu tawbati wai ku kuke ta da suran nan sura tuba ko kana sura ba sura tuba ba ya ga muku sura tuba ce kuna ce wata sura wai da suratul azab wannan sura azaba ce da kyau ku ce mata suratul azab amma kuna ayayi zafi ayayi zafi wannan ba sura tuba ba ce sura azaba ce to hakimin dai ya kuma fitar da shi a mustadrak وروى البخاري إمام البخاري رويت عن عن البراء daga barrahu dan azizu annaha akir suratin nazalat wannan ita ce karshen wato aya wato sura da ta sauka domin ta sauka a yakin tabuka ita wannan yakin tabuka kuma shine karshen yaki da manzon Allah ya fita sallallahu alaihi wasallam bayan dawowa kuma da yan kwanaki kawai sai rashin lafiya sai rasuwa ita ce karshen sura da ta sauka ita bara'a din nan shi ma bukhari ya fitar da shi ya fitar da shi to hadhihi bara'atun wannan ita ce surar bara'a kana bi bidayatul islam to ita ba sura akan ta aka ce to qur'ani adadi ne duk surori kowace da bismillah da bismillah ita dai ta zama tura ta da bismillah adadi ne aka ce to tana da bismillah amma ko ba za a dora mata bismillah ta an je an kai kan suratul naml an aji innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wannan bismillah ta tabbaci ce an ka ago ka saba ka saba wa Allah ka saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila ta ce ko ko bismillah mu jira mu ce ko to ko ta ce to wannan dai duk dai magana ce ta malamai amma dai ita dai bara'atu kuma ba ta da sura dai ga ba ta da bismillah ga sanin saboda bismillah amana ce ita ko aya ta ko bita ba aya amana ba ce kana fi bidayatul islam ya kasance a farkon musulunci kafirun min al-bukhari akwai tili da kafirai aqadu ahadan sun kulla alkawari ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah taru hulafa alahu sun zama abokai gare shi farkon sulhun hudaybiya da aka yi to duk wanda an yi sulhu duk wanda yake so ya zama abokin mutanen maka daga cikin kabilun larabawa ya zama duk wanda yake so ya zama abokin muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga cikin kabilun larabawa ya zama to yana daga cikin waɗanda suka zama abokan mutanen maka banu bakar da banu zamrata duk sun zama abokan maka to za a kuma suka ce mu dai iyayenmu abokai ne tun hashimu abokan hashimu ne sannan suka zama abokan abdulmuttalib to yau ma mu abokan muhammadu duk abokan sun musulun da wasu musulun da su abokan muhammadu to wa'in su kabilun laraba suka shiga cikin abota da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ba zai yake su ba ba zai taimaka a yake su ba amma za su taimake shi kuma duk abin da ake duk wanda ya taba ya taba shi haka su kuma wa'in su laraba suka shiga abokan maka manzo Allah ba zai yake su ba dan in ya taba ya taba maka haka aka yi duk wannan kulla alkawari a sulhun hudaybiya duk da wannan alkawari to haka wannan alkawari yake wanda ya ga dama ya zama abokin annabi ya zama abokin wanda ya ga dama ya zama abokin mutanen makka ya zama wa fi ami fati makkata a shekarar rubudin makka ama samaniyati shekara ta takwas wallahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga ana cikin haka ana cikin haka sai bani bakaru suka shirya za su yaki za su yaki kuza'a bani bakaru abokan quraishawa ne sai suka shirya za su yaƙi ku za a ku za a ku abokan manzon Allah ne sallallahu alaihi bayan an yi wannan sulhu to shikenan sai Qurayshawa suka taimaka wa Banu Bakaru abokansu da makami da komandodi suka taimaka musu to shikenan labari ya zo manzon Allah shugaban ku za a yi zai ga manzon Allah ya kaji kaji kaji amma ba Qurayshawa sun shiga shikenan manzon Allah ya tashi ya ce Allahu akbar wallahi zan taimake ku wallahi zan taimake ku to maka suka yi tsoro suka ce kai mun warware alƙawari fa ya daga cikin alkawarin da aka yanzu ya za a ka ce abu sufyan ya je wajen annabi ya daddabo alkawari abu sufyan ya taso ya zo wajen manzo Allah sallallahu ya Muhammad na zo a dada kullu alkawari manzo Allah ko kallon sa Muhammad na zo a kullu alkawari manzo Allah yake kai mu mun an yi wani abu ne ko kallon sa ma bai yana kallon mutane an yi wani abu ne mu je ai muna na asubun mu da biya ko ko ko wata abu ta faru ne abu sufyan ya ji kunya ya ce wani abu ya faru ya san ya ce wani abu ya faru to suka alƙawar manzo Allah ya ce mu dai muna nan Abu Sufyan ya san dai lamari ya tashi duk gaba daya wannan shine dalilin fato makka manzo Allah ya shirya yaki da duk ayoyi za su wannan ga manzo Allah ya je kwace maka ma gaba daya saboda sun tabo abokansa shine banu kuza wannan shine dalilin fato makka to haka ma ake zama wa fi an fati makka shekarar da ake budin maka ama samaniyati shekara ta takwas bayan hijira hijira to da aka bude maka shikenan wallahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama attaba bin usayd manzalla sai ya sarauta wa maka attabu dan usayd alal haji sai zama shi ya haji da mutane shekara ta takwas attabu shine amirul haji a shekara ta takwas wa fi ami tirki a shekara ta tara kuma to a shekara ta takwas yanzu aka bude maka har yau abokan mutanen maka suna zuwa har yau abokan manzalla suna zuwa Allah bai saukar da wani hukunci ba kafirai suna zuwa suna yin dawafin su yanda suka saba dan haka aka saba da musulmin da kafiran haka ake hajji a takude kuma kafiran nan suna da abubuwa da suke yi wai idan sun yi zunubi a cikin kayan su da umri yanzu zai dawa sai ya tsirara fit shikenan ga kai da kaya ga wani yana dawa fi tsirara to haka ake sai duk gaba gida manzalla bai zo hajji ba shekara ta takwas sallallahu ya ce ni ba zan zo hajji in yi dawa da wayannan masu tsirara da kaza kaza ba wannan la ya sarauta Attabu bin Usayd shine wato sarkin Makka a wannan lokaci shine Amirul Hajj to shikenan da shekara ta tara kai wa fi ami wa fi ami tisi da shekara ta tara kai walla Ababakar bin Siddiq sai manzo Allah ya sarauta sayyidina Abubakar Allah ya kare yadda a gare shine Amirul Hajj alal Hajj shine Amirul Hajj ta shekara shekara ta tara fa hajja bil muslimina sayyidina Abubakar ya hajji da musulmi kuma ikon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah komansa a cikin tsari yake da wahayi daga Allah da abin da Allah tabaraka wa shekara ta takwas din nan hajji za a yi ta ne a shawwal hajji za ta zama a shawwal larabawa suna tura yanzu idan shekara ta zo da al'adar laraba aka yi hajji a ramadana to idan aka gama hajji shi shugaban hajji sai ce to jama'a shi kenan an gama hajji baɗi kuma za a yi hajji a shawwal ba a Ramadana ba, da haka za a yi. To idan baɗin ta zo aka gama kuma yadda to jama'a an gama hajji baɗi kuma za a yi a zulfida za a yi. To yanzu shekara ta takwas za a yi hajji a shawwal. Da manzalla ya sarrafa attabu. Attabu ya je aka yi hajji shi ne amirin hajji aka yi a shawwal. Da aka gama hajji da to jama'a Allah ya taka da alheri. Yanzu kuma idan baɗi ta zo za a yi hajji a zulfida. To kaga shekara ta tara kenan. wannan shekara ko manzo Allah sai sarrafa sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi ya zama amirul hajji ya kale shi al'adar larabawa da aka gama hajji sai na Abubakar to Allah ya taka kowa da alheri yanzu ba duk kuma za a yi hajji a zulhajji a watan hajji shikenan wannan wannan shekara manzo Allah ya tafi shi kuma manzo Allah yana zuwa ya to kai shekara inna zamana qad istadara zamani ya kewaya ya kewayo kayo mu kalaka Allah kamar da Allah ya halice shi shekara wata goma sha biyu akwai watanni guda hudu masu alfarma zulhida zulhajji almuharram sai rajab wanda yake tsakanin jumada da da shawwal to kuma hajji ta ta tabbata bana a zulhajji to yanzu hajji ta tabbata akan zulhajji har tashin kiyama kawai ya ƙara ɗauke hajji daga zulhajji tun daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar hajji a zulhajji har kuma tashin kiyama abul hajji za a taɓa za a dinga yi to wannan shekara ta tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sarauta sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu al hajj fa hajja bil muslimina sai sai na Abubakar ya hajji da musulmi wal kufar da kafiran ma ga baki da da musulmin da kafiran duk sai na Abubakar ya hajji da su falan ma zahaba Abubakar yayin da sai na Abubakar ya kama hanya ya tafi hajji shine amirul hajj har ya yi tsakiya a tata wasaka ɗari ya yi tsakiya hanya ya ci mul wajen saba'in da biyar alfar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayyidina aliya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko sayyidina ali dan abi talib yarkabul kaswa ya aura kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaswa bi talatina min awwal hadith to shikenan sai bara'a ta sauka yanzu Allah a watsa wa kafirai alkawarin su kan wani kafiri ya ƙara zuwa haji kan wani kafiri ya ƙara yin tsawaci salala kan wani kafiri ya ƙara abubuwa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta sai na algo to da ya isar da wannan sashi sai manzo Allah ya ba sai na alwar aya 30 a cikin bara'a tun daga farkon ta haɗi zuwa aya 30 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta duk wani alƙawari da ke tsakanin da kafirai na watsa musu amma na ba su wata hudu ita shirye shirye ita yawon ita komai amma bayan wata hudu san ba wani alƙawari tsakanin da su ban yaudare su ba to je ka je ka faɗa shikenan sai manzo Allah ya turo sai na alibi 30 da aya talatin min awwal hadhihi sura da farkon wannan sura sannan ma sami abubakar yayin da sayyidina abubakar ya jira ga alaƙar da wato kukan rakumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haddace sun haddace rakumin annabi har kukan sa masu sani idan sai na abubakar ta aiga manzo Allah ne ya zo za a yi sallah kenan manzo Allah ai ga manzo Allah ne abu sai ga yanda Ali ya bayyana kan la kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala sai ma- sai sai na abubakar yace masa توقف سيدنا ابو بكر يسيا حتى جاء علي حتى سيدنا علي يزيد فقال له إيه سيدنا ابو بكر يسيا شيء امير او مامور فرقي ne manzo Allah yana doka yanzu kai ne amirul hajj manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana doka ko kuwa kai ne bi ne kana rashin amirul hajj mudirtu an cire ne daga sarautar hajji yanzu ko umirta an horo ka kai yanzu in baka amla ko ka ya aka yi ala ali sai sayyidina ali ya ce la ku wannan ba ta faru ba anta amirun kana nan amirul hajji wa ana maqusin fi shay'in manzo Allah ya aiko ni da wani abu ne. ya aiko ni da bara'a duk in kai hajji da mutane ka sauka arfa duk inda aka yi taro da tashin karanta abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana maqusin fi shay'in fa inna hadhihi taqul ahad wannan yanke alƙawari ne allazi kana bainan nabi tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bainal qaba'il da tsakanin kabilu min al-mushrikin daga mushrikai wa kana adatul arab arabi wannan ita ce al'adar laraba al'adar laraba ta kasance annan mitul haza irin wannan yanke alkawari din nan irin yanke alkawari din nan la yaf'alu ba wanda zai aikata irin wannan illa ra'is sai shugaba in ba manzon Allah din da ya irin wannan bi nafsi da kansa au ahadun min ali sai dai wanda ga yayin gidan shugaba din nan da haka ya aiko sai na ali in sai na abu kare wannan larara sai ya yaudara manzon Allah ya yaudara ba sai da shi ba yanzu in ba manzon Allah ne zai kaso da kansa ba sallallahu alaihi wasallam sai dai ya aiko sai na ali ko ku aiko Abbas ko wani dai daga yayin gidansa dai sai dai aiko da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko sai na Ali ya ba shi abin hawan sa ma Laraba su gani ga sunan manzo Allah ne yazo kawai ba wanda yazo ba sai na Ali yanzu manzo Allah ne yazo kawai sallallahu alaihi wasallam to da arsala to saboda wannan shine al'adar wa kana adatu al-arab anna mithla hadha la yafalu illa ar-ra'is shugaban kasa ne zai iya wannan kawai bi nafsi da kansa aw ahadun min ahli ko ɗaya daga cikin iyalinsa min qarabati daga makusantansa فلذلك سبب haka لا يمكن لأبي بكر بزي يوجد سيدنا أبو بكر بأن يبلغ هذا يسد وأن لا ربا بأس يسد فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا كما قال الله يقول سيدنا علي ليقع الأبوة dan ya yanke wannan alƙawari allati bainan nabi wanda take tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bainal mushrikin da kafiran larabawa wa illa idan ba haka ba ko yasamuna hu gadaran za su yi manzo Allah yayi yaudara manzo Allah ku ba yayi yaudara sallallahu alaihi wasallam falamma wasalu ila makkah yayin da suka iso zuwa maka wannan turmuzi ya fitar da shi a babin tafsirin yayin da suka iso zuwa maka yayin da suka iso zuwa maka ka ɗaba abubakar sai na abubakar shi ya hudu ba hajji ya yi sallah ga mutane kuma wa bayyana manasikal hajji ya bayyana aikin hajji duk da baki da wa qama aliyu shi kuma sai na aliyar tashi wa qara hadhihi al-ayat ya karanta wannan ayat inda aka zo haka za a yi وقال سيدنا علي يجي أرسلت بأربعين من الله يقول ده أبو بكر الله يهج بعد العام شريك كون كافر يقال حج باين يوم باين بنا كون كافر يقال حج عن ينك حج تمسلميك باين بنا وألا يطوف بالبيت عريانا كون متين يزوي راشد حاجة الناس لا باين بنا فعل آلة من الله يسعك وألا أهد المشرك مع رسول الله دون وان يجي على قولي ده من الله صلى الله عليه وسلم على قولي يا ينكي wata hudu ba wani alkawari tsakaninsa da annabi annabi ya jefa ma alkawarin wata hudu wa annal jannata aljanna laysa illa lil muslimin ba wanda zai shiga sai wanda yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah aljanna ta ba wani kafiri zai shiga aljanna wannan dukkan mu ya fitar da wannan wannan ita ce sura bara'a duk wa'annan abubuwa ayoyi wajen talatin din nan duk wannan zance ne na abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sai na Allah shi ya karanta na yanke alkawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan kabilun Larabawa براءة من الله ورسوله إلى الذين آمنوا من المشركين hadhihi bara'atu wannan kubuta ce kamar wasiƙa ce wannan ga tanan kubuta ce daga Allah hadhihi bara'atu wannan kubuta ce min Allah daga Allah Allah ya kubuta daga kafirai wa rasulihi kuma kubuta ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya manzo Allah ya ta abinda manzo Allah ya Allah ya yi kubuta ce daga Allah kuma kubuta ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasilatu wannan kubuta ta sadu ila allazina awatu zuwa mutanen da kuka yi alkawari da su minal mushrikina daga mushrikai ahadan alkawari mutlakan ko alkawarin da ba a sa wata ranar yankewa ba mu da ku a zauna lafiya mu da ku ba yaki a tsakanin mu ba wata rana da zai kare to duk dai an yanke yanzu dai har wannan mutlaki din ba au wato duna arba'ata ashirin ko alkawarin da kuka kafin wata hudu ma duk dai yanzu shi kuma an cika musu har zuwa wata hudu au ko ka ko ka saman wata hudu wa naqdul ahadi warware alƙawari bi ma yuzkar da abin da zai zo da abin da za a faɗa fi qaulihi fasihu fasihu bil abdi ay siru ku tafi cikin ƙasa amini yanzu ki ta yawo kafirai kuna amintattu arba'ata ashurun wata hudu amma wata hudu ta gama kuma ba amana duk wanda aka kama bige shi za a yi فسيروا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخلص الكافرين.
fasihu fil ardi ku tafi akan ƙasa siru amina yanzu kafirai ki ta yawo kan ƙasa ku har haɗa kayan sana'anku duk kuma dai dabara da za ku yi dabara ta yanzu an ba ku wata hudu siru amina ku tafi amintattu akan ƙasa ayyuhal mushrikuna ya ku kafirai fil ardi akan ƙasa arba'ata ashurun wata hudu awwaluha shawwal farkon ta shawwal shawwal shawwal da zulqida da zulhajji da almuharram ko kuwa wannan haka mai tafsiri yake ko kuwa 20 min zulhijja yanzu farkon wannan alkawari zai fara daga ranar 20 daga zulhijja saboda sai na ya karanta wasiƙa ranar 20 da zulhijja ya karanta musu da yanzu ranar 20 daga zulhijja ka ga yanzu ga goma na zulhijja ga watan zulhajj ga watan muharram safar rabi'a awwal yanzu rabi'a awwal sai yayi kwana 20 sannan alkawari ya kare idan rabi'a awwal ya kwana 20 shikenan alkawari ya ya kare awwalu ha mushawwato wal aw 20 min dhulhijjah lianna baliga ali domin ita war sayyidina ali wa qa yawman nahar ranar suka ne man sayyidina ali ya tashi isar da wannan sako ranar bayan an yi arfa kashe gari ranar da za a yi hadaya a yi aski a yi tsawafin ifada nan sai na ali isar da wannan sako to kaga 20 min zulhijja ga 20 daga zulhijja ga muharram safar ga kuma goma na rabi'a awwal yanzu wato 20 na zulhijja goma na zulhijja aka daina wannan abu yanzu a kwana 20 a zulhijja sannan muharram safar a rabi'a awwal in ya kwana goma alkawari ya kare ba 20 ba kwana goma in qabal ahadi yanzu wannan alkawari ya kare fi a sharatin min rabi'a awwal idan goma ga rabi'a awwal ta zo alkawari ya kare kenan wa alamun fitan annakum ghayra mu'jizillah ba za ku iya tserewa Allah ba duk inda kuka gudu ma ba ku tserewa Allah ba tabaraka wa ta'ala sai fi azabi ba za ku tserewa azaban Allah ba wa anna Allah cewa ubangiji mun kudul kafiri na zai kafar da kafirai mu zulluhum ya kafanta su ne cikin duniya a nan duniya birkatili a karkashe su والأخرى كما زي تعبد سوء الآخرة بالنار دوتا وأذان من النار ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وأذان إعلام سنواني وأذان ون سنواني كما ذكى بريد إلى سنواني كالله كالله ذلك سنواني يوسف كالله أذان سنواني إعلام سنواني من الله كالله تبارك وتعالى ورسوله دم دم الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس waye ne ke ka haɗa manzo Allah da Allah tabaraka wa ta'ala yin shirka duk garin Allah sanarwa ne daga Allah sanarwa ne daga manzon Allah Allah ba ruwansa da su manzo Allah ba ruwansa da su da wayoyin haɗa ce Allah yana haɗa tabaraka wa ta'ala duk da haka manzo Allah bai zama kishiyan Allah ba annabi ne mai girma a wajen Allah har in Allah ya abu sai ya haɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan abu to sanarwa ce min Allah tabaraka wa ta'ala wa rasulihi sanarwa ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila nasi zuwa mutanen duniya ma duk yanzu su yau mal hajjil akbar ranar hajji babba ita ce yau mal lahadi ita ce ranar sallah ranar suta annan laha cewa ubangiji bari'un min al mushrikeen ya kubuta daga mushrikai uhuduhum duk alƙawarin sa Allah ba ruwan sa yanzu da alƙawarin abu wa rasuluhu manzo Allah ma bari'un min al mushrikeen shi ma ya kubuta da kafirai ba wani alƙawari tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah bari'un min al mushrikeen wa rasuluhu bara'u shi ma manzo Allah ya kubuta aidan فبعث النبي كما قال صلى الله عليه وسلم يا أيت علي سيدنا علي من السنة أو النشي شكرا تترى وهي سنة تسي إذا شكرا تترى فأذنا يوم النهار سيدنا علي سنر ولا نرسوك بمن أمن بهذه الآية وإن وأن لا يهج بعد الآن من شركه فكابر يقارين حج باين وأن حج ولا يقوم بالبيت عيانا كون يقارين أواشي أسرارا يوم الحج الأكبر لأن حج الأكبر إن يوم النهار ita ce ranar sukan abin layya ranar da mu nan sauran kasashe za su yi sallah babba su kuma alhazai za su tako daga arfa su kwana musdalifa su zo su yi hadaya su yi aski su yi dawaful ifada shine hajjul akbar yawma tamamul hajj nan ne ranar fika hajji gaba baki da au ko kuwa yawmul hajjul akbar ranar hajji babba yawmul wusal ranar da arifi ya kasa ita ce ranar hajjul akbar ranar da arifi ya sadi zuwa alaran Allah ita ce ranar hajji babbar nan ranar idi ce rannan ranar hadaya ce shi kansa ma ya soke rannan yawm wusulil abdi ranar saduwar bawa ila hadaratu maulahu tabaraka wa ta'ala zuwa halaran Allah tabaraka wa ta'ala ita ce lailatul qadrin sama ita ce ranar hajjul akbar da duk gaba gida to shikenan daga nan kuma sanarwa ta zo daga Allah ta zo daga manzon Allah la alaqata ba wata alaka tsakanin wannan mafsuhi da mahjubi min kiri babu shikenan kuma ta an yanke kuma shikenan ba wata alaka shikenan duk an yanke duk gaba gida fara'a ce kuma ta samu kowa da kowa ga sanin to fa ido fa ido فإن تبتم فهو خير لكم to ku kafirai in tuntun in kuka tuba fa huwa khairul lakum kuka bar yaki da Allah kuka bar yaki da manzo Allah yanzu dai an watsa muku alƙawarin ba wata magana to idan kuka tuba shi ya fi muku kenan وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله idan ko kuka ba da baya kuka ki tuba to kusan ba za ku tsere wa Allah ba ko bayan duniya kuka tafi da yanayin rundunar manzo Allah ta je ta same ku in ya tafi ma kuma rundunar sai na abubakar ya ke da ta ya ta in ya tafi ma kuma umar yana nan ya zo ya same ku duk ma inda kuke ma duk gaba ki da har salahu din al-arabin nan to kuma Allah ne iko ne kuma har nan da ƙarshen duniya ma ya ta aiko haka ko kuma rundunar gauti ta zo ta same ku ma ba yakin ta koyo yanzu ta Allah tura muku la ilaha illallah ma har ƙarshen su har banko ka rifan ko ka yin banko ka duk za a zo duk da baki Allah dai ba zai kare ku ba inda kuka je ma zai zo ya same ku tabaraka wa ta'ala و- وبشر الذين كفروا بعذاب أليم kai wa wa bashirin lazina kafaru kai wa inda suka yi kafirci bishara bi azabin alimin da azaba almu'lam mai radadi wa huwa alqatl shine karkashe za a karkashe su in su bishara wal asr za a daure su fi duniya a nan duniya wal nar da wuta fil akhirah ah bishara ba abun arziki ake bishara da shi wannan gace ne ta hukumi ne kaji Allah ya yi musu gace in musu bishara za a karkashe su za a yi abu ai bishara abun alheri ake bishara da shi wannan ta hukumi ne gace ne kenan إلا الذين آخذتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يزاجعوا عليكم أحدا فأتموا إليهم أهلهم إلى مدتهم illar da zina ahatu to yanzu an watsar da alkawari duka sai alkawarin kafiran da kuka yi alkawari da su minan mushrikai ne daga mushrikai sun malam yanku su kun shi an ba sauye muku komai a cikin alkawarin naku ba su yi muku yaudara ba min shuruɗul ahadi duk sharaɗan alkawarin nan ba su sauye muku komai ba walan yuzahiru alaikum ba su taimaki wani maki a kanku ba walan yu'awilu ba su taimaki alaikum a kanku a hadan wani maki ba minan kufa da kafirai fa atimmu ilayhim to in kun ajiye wani lokaci na alƙawari to su ku cika musu nasu alƙawari ba da wayannan nan ke ba ko wanda dai ko da da alƙawarin amma sun yi yaudara wannan duk a watsa musu duk gaba da sai dai wayanda suka tsaya kan alƙawarin su ba su yi yaudara ba an gode Allah ba kabila ɗaya ce ta tsaya akan alƙawarin ta ba su yaudara ba ni zamrata ita kadai manzo Allah ya kare akan alƙawarin ta ba ni zamrata din nan ita kadai ce to fa atimmu ilayhim wayannan kafirai ku cika musu ahadahum alƙawarin su ilayhi za'i haƙi zuwa ƙarewar muddati lokacin su allati ahatu alaiha da kuka alƙawarta musu akan ta إن الله fi hibbul muttaqin Allah yana son masu cika alƙawari yana son masu tsoronsa masu wato tsoron Allah kaji mai tsoron Allah shine mai cika alƙawari فإذا انسلك لشهورهم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقولوا لهم kullama rasala fa idan salaka lashurul hurum idan wannan wata masu alfarma kare da ya fita wayannan watanni guda hudu wato ranar goma da rabi'a awwal ta zo lokaci ya kare kenan wa hiya akhirul muddati ta'jili shine karshen lokacin jinkiri din nan da aka jinkirta musu to fa katul mushrikin kakkashe kafirai har su wajattumu inda kuka same su kashe su fil hilli a cikin hillu ne inda aka halatta a yaki au haramu ko a cikin haramu ne inda ba a halatta a zubar da jini ba duk wanda ya zo ya zai kama bi da ka'aba da na a kashe jinin sa Allah ya halatta jinin sa nan tabaraka wa ta'ala to yanzu duk kakkashe su wa kuzuhum ku kama su bil asri da riba cewa wa hasruhu ku tare su fil qila'i a cikin garuruwa wal husuli da bulane a tare kazu har su bukata ila al zuwa kisa aul islam ko ko su musulunta wa qudu lahum ku zaune musu lahum gare su kullama kadin dukkan wata hanya a tare su hanyoyin su duka baki da tarikin hanyoyin da ya suluku na hu za su bi shi فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة fa kallu sabilahum fa in tabu idan kafiran nan suka musulunta suka tuwa minan kufur da kafirci wa aqamu salata suka tsaya da sallah wa atu zakata suka ba da zakka fa kallu sabilahum ku kare su yanzu ba ku da hannu a kansu Allah bai yarda a taba su ba ko kallon banza ma ka ayi yanzu sun ce la ilaha illallah wa la tata'arradu lahum kaku bujiro a gare su kullama zakara salata duk lokacin da Allah ya ambaci sallah zakara zakata sai ka ya ambaci zakka lil muqaranati dan hadawa baina amalil abdali tsakanin aikin jiki wa amalil amwali da aikin dukiya sallah aikin jiki ce zakka kuma aikin dukiya ne amalul ab- amalul badani as-salatu aikin jiki sallah wa amalul mali az-zakatu aikin dukiya kuma zakka fa kallu sabilahum ku tale su إن الله غفور رحيم ubangiji ne gafara ne kuma mai jin kai وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم abrihu ma'amana idan mutum ɗaya daga kafirai ana cikin wannan an yanke duk wannan alkawari To, wa wa in ahadu idan wani mutum ɗaya ya nuna mushrikina daga kafiran kuma istajaraka ya nemi ka amintar da shi ya rasulullahi duk da an yi wannan alkawari kuma an watsar da wannan alkawari amma idan wani kafiri ya zai ce to na so ka a cikin amincin ka ya muhammad ina so ka ka ka tsare ni Ista'ama- ista'amanaka wani kafiri kuma ya nemi amananka min alqatl daga kisa hadu min almushriki wanda kafiri fa ajirhu kare kiyaye shi idan nan ba kuma kiyaye shi aminu ka kiyaye shi hatta ya sama a kalam Allah ai ya ji magana Allah ka gan ka kiyaye shi zauna wajen kamar sai ya ji magana Allah kila bai sani ba idan ya ji Qur'ani ya ce kai wannan ya dace a musulunta ya dace a musulunta thumma ablighu ma'amana sannan ka kai shi wajen amincinsa kaka kaka bar shi inda wani zai iya kafa shi a kai shi wajen amincinsa in amana in ya musulunta ya kunu ma'al musulmina sai ya zama tare da musulmi zaunar da shi nan wajen su wa illan yarda bil islam in dai bai da musulunci ba gashi kuma ya nemi ka amince shi rudda ila baladi ne yadda shi garin shi shi kenan yanzu kuma ka kubuta daga lamarin sa li yanzu la fi amri domin ya duba cikin lamarin sa ذلك بأنهم قوم لا me يعلمون yasa haka zalika bi annahum domin dai cewa su kafiran nan kawo mutane ne da la ya'lamu na dinin Allah ba san addinin Allah ba Ka- wato karerai suke ji ma wato fafaro mumin suna gaggaya musu karerai ko kuwa duk an rubuta karerai yanzu kasar turai din nan duk littafan da za a rubuta karerai ne na musulunci musulunci terrorism ne musulunci addinin ta'addanci ne bai san komai ba sai kisa ba wani yanci ba wani kaza sai dai a kunkunshe kai irin wannan shiga ta afghanistan shi ne yadda a ba to kuma bature ka bar shi kuma ɗan rayuwa to yanzu da shi zan yi wannan addini irin haka haka ake kan rubuta kuma wa'yansu musulmin suka taimaka in an sun gani a rubuta kuma gashi gashi an kai haji can gashi an kai haji can kullum dai in ka ji labarai yan tsananin musulunci sun yi kaza yan tsananin musulunci haka sun taimaka sun taimaka musu ya za su to amma yanzu in wani kaburin ya nemi harka da kai ya nemi zama da kai zauna da shi ila ya ji addinin lami lafiya kuma duk waɗanda suke da iko su fassara addinin nan lami lafiya da turanci su ga yanda yake lafiya kalau to su yi wannan shine babban aiki yau da za a yi wa musulunci a gaya wa turawan nan duk wannan abu da yan ta'adda suke ba shine musulunci ba su ba musulunci wata har- wata hauma suke kawai sun ga Allah ma bai iya addinin ba bai iya shiga manzo Allah ma haka shi yake su ne yanzu masu tsananin addini kaza kaza su haka don in aka tsaya wa turawan nan haka su tsaya ga wa'ancin musulunci a haka duk ta faru haka duk ta faru ga shi nan littafin da biyu mutanen imam hazu suke da shi duk da baki da ya sa turawan musulunta suke suna jin addinin yanda yake duk da baki ba wannan abu da ba wani bature ya musulunta ba daga america yake zai zo ya ga kasan musulunci zai zo ya ga yan uwansa musulmai shi kenan yana yanzu biza da komai aka ba shi kuɗi yadda al'ada su take ya zo gaba ta tsakiya ya kewaye ƙasashen laraba ya koma yan jarida aka tare shi a iyakar da kaza to me za ka ce ike na gode Allah da musulunci na fara sani ba musulmi ba da musulmi na fara sani da ban yi musuluncin ba duk ba ta kan koyarwar da musulunci ya ce musu wannan shi ne gaskiya shi da Allah yake gajiyar da shi domin su kafirai ba san me addinin ba ƙarairayin da ake gaya musu ko ba su tsoron da ake yi addini dan ta'adda ne kaza kaza ko kuwa abin da su a garin musulmi suke aikatawa shi yake ba su tsoro ma kusa da musulmi ba ba za su yi ba gashi nan ma kullum ma faransa da ina ne dukkan da zanga suke yi masu tsananin abin suna cewa a kori musulmi ma daga ƙasar mu za su zo su ɓata ƙasar su a kore su za su zo su kawo mana yaƙi su kawo mana abubuwa musulmi koyi karantarwar musulunci yan uwa kwarai da gaske dole ne ba a koya ba ba za ka kai ruwa bature irin wannan hauka naka ba ya ya san da komai ya san ba zai karɓa ba mu koya mu koyi karanta wa musulunci bare mu kasashen musulunci a dinga ero shiga da ra- lamurmura na kasashen da aka san ba su ba wani zancen addini ta'addancin su kawai ta'addan suke ba su ba da karatu ba ba su ba da fito ba kaza kaza yan taliban ga su nan kaza kaza duk kuma a zo a kawo kasan mu duk a dinga irin wannan shiga kuma duk ana kallo kuma duk gwamnati ta sani sai bala'i ya ba a ce wai ba a san masu ba ƙaryar banza ne an san masu wanda ya yi nufin an san an san dan fire brigade an san soja an san ɗan sanda duk daga uniform ɗinsa ake ganewa ko don an ga ɗan afghanistan an san shi a uniform ɗinsa ko ya an gani shi ga baki ɗaya to su kafirai ba san musulunci ba sai ƙarerayin da aka gaggaya musu to zauna da wannan kafiri kila sai ya ji musulunci daidai yadda yake kila sai ya kama musuluncin nan duk da baki daya كيف يكون للمشركين أمة عند الله وعند رسوله إلا الذين آمنتم عند المسجد الحرام haka ka zai zama to da mushriki na ga kafirai ahadin alkawari kai da yakunu lil mushriki na sai a zai zama to ga kafiran nan ahadin alkawari ai la yakunu lil mushriki na alkawari ba zai zama tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani kafiri ba ahadin inda Allah wajen Allah wa inda rasulihi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mukafiruna bihima domin su kafiran sun kafirce da Allah sun kafirce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gadiruna bihima wato masu yaudara ne a kansu yaki ba ba alkawari tsakanin su illal ladina ahati sai da wanda kuka alkawari da su inda al-masjidil haram nan ga masallacin Allah mai alfarma yawmal hudaybiyya ranar hudaybiyya wa hum quraish sune quraishawa alal jalal aka fi ya fada yace quraishawa ne wanda aka yi sulhu da su yawmal hudaybiyya al-mustasnuna sune wanda aka toje min abdu tun gabani wa ala gairu sadidin wannan magana ba daidai take ba ba ka ba ce wannan magana quraishin su quraishawa al-mustasnuna min qabla an toje su tun gabani illa allazina aatuna al-mushrikeena thumma lam yanqusukum shay'an وقابل تبع المقصر شي دلال السيوطي با يفن تبني يا بي عبد الله دان عباس ني حق عبد الله دان عباس يا فدا cikin tafsirin sa to huwa mushkilin to in عبد الله دان عباس ne ya fada da wannan da ya rikita لأن هذه الآية domin wannan aya da muke karantawa din nan an ce akan mutan maka ta sauka nazalat fi shawwal wannan aya ta sauka a watan shawwal watan shawwal fi sanati tafi'ati shekara ta tara wa quraishi in zaka musulmuna quraishawa da gaba ɗaya sun musulunta a shekara ta takwas kaga tsakanin musuluncin quraishawa da wannan saukar aya shekara guda Allah ce ba tasu ba ce kenan quraishawa kuwa sun sauka sun musulunta a shekara ta tara wa hasal al fatu fatu wa kata kuma ya ya faru istami a shekara ta takwas fasawabu daidai dai kama qala al kazul kamar yadda malam kazul ya faɗa a tafsirinsa shine daidai magana anna zalika mahmulu wannan abin dauka ne ala bani zamrata abu ta kabilar zamrata ita ake nufi ba wa qurayshawa ba kabilar bani zamrata allazina dakalu bi ahad quraish sun suka shiga cikin alƙawarin qurayshawa yawmal hudaybiyya ranar hudaybiyya ma'a jumlatin min alqaba'il tare da sauran kabiloli fa kulluhum duk kabilolin nan na kabru sun warware alƙawarin su illa bani zamrata sai bani zamrata ne ba su warware alƙawarin su ba falan yankudu ba su warware alƙawarin su ba فلذلك امر الرسول صلى الله عليه وسلم da haka Allah ya mori manzon Allah bi itimami a hadin ya suka wa bani zambata alkawarin su ila mutakin zuwa wato lokacin su haza huwa sahihu wannan ita ce magana ingantacciya illal ladina ahadu sai wanda kuka alkawari da su inda masjidil haram nan ga masallacin Allah mai alfarma kun bani zamrata su ne bani zamrata laysa quraishan ba quraishawa ake faɗa ba kamar kala kamar yadda ya faɗa Quraishin da kalu bil Islam amal fati Quraisha sun shiga cikin musulunci cikin shekara ta takwas ita ce amul fati fastaqimu lahu in dai sun zauna kan alƙawarin nan nasu aqamu alal ahadi in dai sun zauna kan alƙawarin nan fastaqimu lahu kuma ku zauna akan alƙawarin ku alal wafa'i kuma ku zauna akan cika alƙawari Allah yana son masu tsoron salatu su ne masu cika alƙawari wa qad istaqama manzo Allah fa ya tsaya akan alƙawarin nan nasu sallallahu alaihi wa sallama على أحدهم أبو ساكا على قوار الناس حتى نقضوا حتى ما بني زبرة القوار ويا على قوار الناس في آنة بني بكر kace maki bani bakaru ala kuza'ata abu sa kuza'a to shikenan sai manzo Allah shi ma ya warware sallallahu alaihi wasallam kaji ko wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimma kai ka yakunu lahum ahadun sai aka kafiran Allah zama suna da alƙawari a gare ku wa in yazharu alaikum in suka rinjaye akan ku suka kama ku kuwa yanzaru biku idan suka rinjaye da su suka kama ku la yarqubu biku ilma ba za su kalli wata kusanci ba ko yan gwantaka ba su kalli yan gwantaka a tsakanin ku ba wala zimmatan ko wani ahadan alkawari bal yuzuna kun bari za su ce ku man sadawo yanda suka samu dama wa jumlatu sharti halu wato yuzuna kun yurduna kum bi afwahihim wa tadi qulubuhum wa aktharuhum fasiqun kana bi da suna yardar da ku da bakin su ne su ne muku dadin baki ne kawai yurduna kun suna yadda da ku ne bi awqawahim da bakin su bi kalamihim alhasan da maganar su mai dadi amma ƙarya suke wa ya ba ku rubu amma zukatan su ta ki alwafa a cika hadi da shi wa sarhum kullum kafiran nan fasikuna fasikai ne ai na ki dunan ahadi masu warware alkawari ne اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله da fa'istaru bi ayatin lahi sun sai sun wato sayar da sun sai sun sayar da qur'ani da ayoyin kadan samanan qalilan min ad-dunya sun miƙa qur'ani an ba su duniya ai kadan kada ku ittibaha wato sun bar bin qur'ani din bi shahawa domin shahawoyi wal hawa da sarrai hasad sai suka daru an sabilillahi ga tafarkin Allah wato addinuhu shine addinin Allah إنهم ساء ما كانوا يعملون abinda suke aikatawa din nan su miƙa shari'a a za su tsakaka din nan kuma su tare hanya Allah din nan to wannan sa'a ya mugusta bisa ya mugusta ma kana yan abunda abinda suke aikata a malu wannan aiki nasu haza ya mugusta aikin su irin wannan لا ينقضون في مؤمن إلا ولا ذمة أولئك هم المقتدون ba sa kula da mu ba sa kula a cikin mumini la yarqubuna ba sa kula fil mumini cikin mumini illan yan uwantaka wala zimmatan ko wani alƙawari wa ulaika wa'annan kafirai humul mu'taduna sune masu shishigi وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين To amma fa duka wannan magana da ake faɗa fa karin tabu idan waɗannan kafirai suka tuba suka musulunta wa aqamu salata suka kai da sallah sallah ita take nuna dalilin mutum ya musulunta kan mutum ya ce ni musulmi ne baya sallah to ƙarya yake kafiri ne to idan suka tuba suka musulunta wa aqamu salata suka kai da sallah wa atu zakata suka ba da zakata ikiwanin yan uwanku ne kawai dan wani dan abu ya bambanta ku ya raba ku wannan duk wani abu ne ya tsazu amma ƴan uwanku ne kawai ikiwaninku ƴan uwanku ne su shine a cikin addini ونفصل الآيات li qaumin ya'lamu muna rarrabe ayoyin bayyin muna bayyana ayoyi ayoyin mu li qaumin ga mutane da ya'lamu na suka sani muna bayyana su ga malamai ayati dabbaru na suke tunani cikin abin da muke faɗa وإن كسروا أيمانهم من بعد عهدهم ولعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم wa ينتهون innaka su amma idan suka tsara warware alƙawari su wa'annan din ma da aka ce ka zauna akan alƙawarin nasu na kazo suka warware alƙawari aimanahu alƙawari wato mawasiqahum alƙawarin bikan nasu min ba'adi ahadihim bayan alƙawarin nasu wa da'anu fi dinikum suka yi suka abu suka aibata addinin ku faqatulu ayyan matal kubra a kakkashe shugabannin kafircin nan ru'asa huwa tu manyan kafiran nan shugaban su din nan cikin sa innahum la aymana lahum la uhuda ba su da wani alƙawari wani alƙawari tsakanin su da su la'allahum ko dai cewa su yanta huna al kufr sa cike da kafirci sa daina kafirci ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإكراج الرسول وهم بدؤوكم awwalan to shi ne na yanzu sun yi alkawari da mutanen maka ranar hudaybiya an yi alkawari da su ba za su ya- ba za su yake su ba su ma kar su yake ku ba za ku taimaki a wato wurin su su yake su ba ba za ku yake abokanan su ba su ma ba za su yake abokan- abokanan ku ba to haka ake alkawari da da- da mutanen maka to gashi sun warware sun je sun haɗa kai da bani bakaru sun yaki mutanen ku za a abokan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala tuqatiluna qawma ba za su yaki mutanen nan ba da naka su suka warware naka su suka warware aimanahu wato alƙawarin su ne quraishawa uhudahum alƙawarin su wannan hudaybiya ake faɗa wahammu mutanen da suka yi nizi bi ikirajin rasul su kori manzon Allah ma min makasa daga maka ai sun kore shi daga maka ma lamma ta shawaru yayin da suka yi shawara fiye a cikin korarsa tijarin da wata a gidan nadawa wahum bada uku ku yaƙe su ai su suka fara yakin yanzu a ji a ɓace min makan ma duk gabaki da ai su suka fara yaƙan ku ba da uku su suka fare ku an ce wanda ya fara fitina duk wanda ya zalunci a zalimi ne albabi azlamu wanda ya fara amma shi ne mafi zalunci wanda ya fitina duk fitina ce amma wanda ya fara shi ne fitinanne to ba da uku bil qitali awwala marra su suka fara yaƙon ku da farko suka yaƙi abokanan ku hai su ƙatalu ku za a ta yayin da suka yaƙi abokanan ku ku za a hula ba'akun abokanan ku ma'a bani bakarin suka haɗa kai da bani bakaru fa ma yana uku an tuƙatilu me zai hana ku yaƙe su ku tafi yaƙe su a ƙwace min makan ma أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين wai tsoron su suke yi ne a takashaunan wai tsoron su kuke ta kafu na kuna tsoron kurai shawar ne ta kafu na tsoron su kuke Allahu a haƙƙo an takashau Allah shi ya dace ku ji tsoronsa fi tarki kitabin cikin barin yakin su to Allah shi ya dace ku ji tsoronsa in kun ci mumina in kun zamanto muminai قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين يا جسو قتلوهم يا جسو يعذبهم الله الله زي عذاب da su ya katuluhu zai kaskace su ya aikin kun da hannu wa yuzihim Allah yuzilluhum zai kaskanta su bil asri da riba wal qahri wato da rinjaye wa yansurukum alaihim Allah zai taimake ku akan su wa yashzura qaumin mu'minina Allah zai warkar da zukatan mu'mine mu'mine za su fita ki sune bani bakar saboda abin nan da Qurayshawa suka yi musu to yanzu ji an fiyaki Qurayshawa ma an ɓace maka ma gabaki an kaskanta su duk gabaki da to bani bakar za su daɗi da nan to biyu wannan limma ba alabiyin sani da abin da suka aikata da su hun banu ku za a ta sune banu ku za a za su daɗi kai ba bani bakar ba saboda abin da Qurayshawan da banu bakar suka aikata tare da su ta kuyake su wa yin yu gai da kulube sai Allah ya tafiyar da fushin nan da yake zuciyar zuciyarsu yanzu kan ba daɗi an musu ba daɗi yanzu zuciyar tana cikin fushi to kuyaki mutanen makan nan shi ke nan yanzu fushin nan na ku za a bi sai ya tafi duk gaba gida wa ya tubu Allah sai Allah ya yi tuba alaman ya sha'u ga wanda ya so ya musulunta wallahu alimu Allah masani ne hakimun gwani alqur'anu shi qur'anin nan wasafahu Allah Allah ya sifanta shi laisa bi shi'irin Allah ya ce alqur'ani ba shi'iri ba waka bane ba magana waka bane ba waka bane shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mawaki bane wa hadan namaqi wannan usulubi da muka karanto yanzu kuwa ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين wannan na ko wannan takala da muka karanto yanzu kuwa ya yi kamata waka amma ba waka ba ne tsarin qur'ani ne yasa aka haɗu amma yanzu wannan karatu da muka karanta tun nan bakari ne muka karanta duk gaba ki wato wa hadan namaku wannan usulubi takala din nan la yaqdiru alaihi shu'ara'u mawaka ba za su biya shi ba mawaka ba za su biya shi ba والنبي صلى الله عليه وسلم annabi mai tiya da amince Allah subhanahu a gare shi Allah ya ce la ya alamu shira bai san waka ba balarabe ne kwararre ne da zai zai iya amma Allah bai sanar da shi ba waka ta kasu biyu akwai wannan Allah ya yi shi mawaki ne yanzu zai iya tsara waka ta yi daɗi ta ba da ma'ana ta fitar da komai shi ko wannan bai iya wannan ba amma kuma yare ne a yi waka ko sai ya ɗauko wata kalma ya haɗa ya ɗauko wata kalma ya zo na har ya ce a tashi ba a waka wannan wannan ba waka ba ce duka dai ga magana ta fito amma ba za a ce ma mawaki ba mawaki shine wanda Allah ya ba waƙar zai iya zuwa da ma'ana kuma a tsare kuma ba ta karye ba kuma duk yanda adabi din nan akwai adabi a jami'o'i za ka suna karanta adabin Hausa yanda waka take su kuma Larabawa suna da adabin waƙan da buhurin da kogunan waƙan duka baki ta duka waka tana da kyau bare malami ba alheri cikin malamin da baya waka malami ya dinga kokari ya yi waka bayan wannan waka rere a rera a'a ya dinga rubutawa saboda nan zai nuna kwarewar larabcinsa nan zai nuna kwarewar shi malami ne nan zai nuna kwarewar iya tasiribin magana kuma da yawa Allah yakan jefa ma wata hikima ka rubuta ta a cikin waƙarka ba za ka iya faɗarta da baki ba ba ka kanta ba ma sai ma an karanta ka ce wai wa ya faɗi wannan ne a ta sai ka faɗa ai kai ni har na kai ani wallahi ba san ma na faɗi wannan ba haka ni manzo Allah ya ce da wa'an kuma wadan gafiliya bakin sa ya musulunta amma zuciyarsa kafira saboda abu abin da ya faɗa dinga baki da waka tana da kyau mutum ya dinga koya ko ta larabcin ko ta hausa din mu dinga ya dinga koya ba alheri cikin malami da bai yi waka kuma sharri ne rashin karatu na cewa waka wata da kyau kaza kaza wannan duk ba karatu bane yanda aka kafa addinin nan da yaki yanda aka kafa addinin nan da kaza haka aka kafa addini nan da waka mun Allah sallallahu alaihi wasallam mun bari yake sa Hassan bin Thabit a masallaci yake kul wa ruhul qudus ma'ak Hassan ya taɓa waka gaban manzo Allah sai da Jibril ya taimaka masa da baiti 70 sai da Jibril Laraba suna tsoron waka sun fi tsoron waka akan takobi Laraba bai tsoro ka fille maka amma yana tsoron waka dan waka sai ta tabbata a tashin kiyama ba ga wakokin suna har yau muna karanta ba ina wanda suke duka baki da to Allah manzo Allah kwararre ne sallah balarabe ne ga rakita to da zai yi zai biya amma Allah bai sanar da shi ba yanzu yayi waka ta mawaka wanda Allah ya ba wa waka su dinga zuwa da abubuwa ne manzo Allah ba zai yi wannan ba sallah amma zai iya darjona kalmomi inda za a auna sai a ji kamar sun tashi a waka sallah amma ba mawaki bane Allah tabaraka wa ta'ala bai sanar da shi waka ko kuwa manzo Allah mai hikima ne shi hikima ce da shi sallallahu alaihi wasallam ita kuma waka a iya kuma usulubinta ita kuma ta yi baran da hikima ita hikima ka zo da magana ka zo da jumla ta fita lafiya kalau wanda wanda ka gaya magana baya jiran sai ka ƙara wata kalma sannan ya gane ka zo da kal- ka zo da magana a gane me kake nufi wane ina za ka ka ce na tafi gida na tafi gidanmu kaga yanzu ya san ka ba shi amsa gidanku za ka tafi an ka ce na tafi to ina hada wa jumla ba ta cika ba ba jumlatul mufida ba ce to ba hikima ka zo da jumla mufida amma waka kuwa sai kaga ana kwangaba kwangaba waccan kalmar ita ta dace a nan gaba sai a iya jawo ta baya wannan kalmar ita ta dace a baya sai a zuwa ta gaba in ba malami ba wanda za ka san za a fassara waka ya dauko abin ta zakuri jiranin biji salafin marasa tam aljalalu sai kaga an dauko wancan kalma an jona ta da wancan sannan magana za ta tashi kuma ta fita to kuma Allah ba zai yi wannan ba saboda shi hakimi ne shi kawai a faɗi magana lafiya kalau a tashi ba sai an yi ta na gaba ai baya da shi na baya ai baya da shi ba ala ayi halin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma allamnahu shi'ira ba mu sanar da shi waka ba Allah bai sanar da manzo Allah waka ba wannan kuma ba tawaya ce ga manzo Allah ba Allah ya wannan ne dan Qur'ani ko da Allah ya kiyaye Qur'ani amma yanzu ba wata waka da za a faɗa ta takuda da Qur'ani shikenan malami dole ya rubuta ba wata waka da za a faɗa ta takuda da Qur'ani bare ya ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dole ai ya ban manzo Allah ba wani sahabi da bai yi manzo Allah da waka sallallahu alaihi wasallam ka je kafa katin shu'ara na na bahani duk za ka gani ba wani sahabin da bai yi manzo Allah waka sallallahu alaihi wasallam babu wannan sallallahu alaihi wasallam duk da rashin karatu ne da karabe duk da irin wannan ta'addanci cikin karatu duk za a yi ta jin wannan abubuwa amma ba maka mutanen habasha suna tawata suna faɗa da ya habashi magana yake da suke cewa ne aka ce sai suke muhammadu abdul salihu muhammadu bawan allah muhammadu magana ya ji daɗi sallallahu alaihi wasallam kila an cewa ka annabi adam ya fara yi ya yi ta da kiryaniyanci laraba suka biya ta da larabci ran da habibu ya ran da habibu ya kashe habibu wani annabi adam ya wani abu aka auna shi aga ya zama waka adam ne ya fara yin waka nan za ga waka ana yin ta cikin bakin ciki ana yin ta cikin farin ciki ana yin ta cikin yaki ana yin ta cikin sai ki irin zai hada laraba gari guda yaki sai ki daya duk da baki da to kuma manzon sallallahu alaihi wasallam ce ku dinga gane fassara qur'ani a cikin mawaka a cikin waƙar larabawa qur'anin nan ana sanin fassararsa a cikin waƙar larabawa da haka ake karanta su shu'ara su wane ne duk makarantun masu masarauta sai ga ana karanta su shu'ara su waye su abin da ya sa yanzu ba wani zancen karanta su shu'ara saboda ɗauko shi muke yi gashi a fassare kawai ai ta karanta amma in kai za ka zo haka kawai ka mana kai za ka ai dole sai ka je ka duba shu'ara dole fassara wata aya ta gaba duk da fatan da waye da duk da cikin su duk gaba kida sai ka je wajen da zana fassara Qur'ani duk gaba kida to Qur'ani ba waka bane maganan Allah manzala sallallahu alaihi wasallama Allah bai sanar da shi waka wa kad qala utbat utbatu ibn rabi'a ya faɗa lamma da alir rasul sallallahu alaihi wasallam utbatu da bala'i ya bala'i a makka sai yace kurai shawa muhammad na dan uwan mu kan mi masa gaggawa ku bari in je in yi hira da shi idan wannan abu da ya zo da shi sarauta yake so za mu naɗa shi zama shine sarkin maka gaba ɗaya a huta da shi da daina zagin jirgin kinan mu idan kuɗi yake so kowa a cikin ku ya haɗo kuɗi ma haɗa ma jari ya zama shi ne a tajirin maka gaba ɗaya sai ku huta da wannan zage-zage idan mata kyawawa yake so to kowa ya a tattaro matan maka ya zaɓa sai wacce yake so shi nan mu ba shi na ga ya dace daina irin wannan kaga sai ba zai amfani a ku bari sai ni je shi kenan zai samu manzo Allah a cikin Ka'aba sai Muhammadu yan uwanka suka turo ni wannan abu da ya faru maka ya yanke ka zo da abubuwa duk gari ya rikice ka zaka idan jiya ka gaya ma wannan abubuwa ki ka ga da suka tsoro ne me jawabin ka sai manzo Allah ya ce abul walidi ka gama yace na gama manzo Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya karanto min fustilat kitabun fustilat ayat ya karanto ya karanto ya karanto har sai da ya zo na yace ya isa muhammad ya isa Allah ka shi Allah ka shi gari bai bakin Allah sallallahu ya taso jiki na makarkata ya taso yana jan kafa yana jan kafa kurai sa suka ce wallahi ba yanda ya tafi haka ya dawo ba wani abu ya faru to shi kenan da ya zo ya zo wajen kurai shawa mallalla ya karanta masa ya min kutila to shi kenan da ya dawo abul walid ya aka yi ce muhammad ya karanta mu wani magana wannan abin da ya karanta mu ma wannan abu da nabi laysa min kalamin jins ba magana mutum ba ce ɗanan ba zai iya wannan wala min kalamin jinni ba magana aljani ba ce walaysa bi shi'rin wannan abin da ya gaya min ba waka bace kuna cewa waka ne ko ai ba waka bace ana arifu shi'ri kun san ni mawaki ne na san waka wallahi wannan abin da bai kar- ya karanta min ba waka bane ana arafu shi'ri ni na san waka sosai a arafu shi'ri na san waka hazajahu na san hazaji a cikin baharin waka na san baharin hazaji mutaqalibu shine mutaqalibi mafa'ilun mafa'ilun mafa'ilun mafa'ilun mafa'ilun mafa'ilun mafa'ilun ne guda shida wannan shine haddazi akan wannan za wannan ne awa akan wannan za ka auna magana ka kasance daga wannan to kun san na san haddazi ko sannan kuma na san ramalahu na san ramalin waka shi ma baharin waka ne baharul ramali shi kuma ana ana tsera shi a bisa wannan awo fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun haka za a auna wannan waka a haka za a auna wannan waka kike kun san na san ramal ko sannan na san rajab kun san na san rajab ko shi kuma yanda ake wa mustab'ilun mustab'ilun mustab'ilun mustab'ilun mustab'ilun mustab'ilun shi kuma guda shida haka ake auna shi da shi to na ga to shi kuma wannan imma ya zama to mashturi ko kai zama mabutu ita to kun san din na san awoyin waka wallahi wannan Qur'an da ya karanta ba waka ba duk ba a cikin waɗannan ma'aune duk gaba ki da ga wannan kafiri yayi gaskiya duk gaba ki da yake abin yana da daɗi ku kale shi yayi kai idan ya zamanto ya shugabanta ka cikin larabawa shugabancin ku ne idan laraba suka yi mana maganin sa shi kenan sun isa mana abin da za a yi kenan ya koma cikin gida ya daina fito abuja ya ce zan yi maganin sa shi kenan abuja ya tara gurasa da kuɗi ga mutum ne mai kuɗi to abuja ya tara gurasa ya je ya kai masa ce me wannan yake kurai ka suka ce wai saboda ka talauce yanzu muhammad ya alƙawar ta zai babba ka wannan shine za ka bi shi shine za ka bi shine a kawo ni za a faɗa shi kenan kuma girman kai da da ƙabilanci ya sa ya watsar da wannan abubuwa duk da ya faɗa to a haza laisa bi shirin qur'ani ba waka bace hakan lalle qur'ani ba waka bane hakan amma anna ba'd al-ayat ba'arin ayoyin sa wafi ku shakaran min shiri kana dacewa da wani yanki na waka au baitan ko kaga ga wata aya ma ta ta ta dace da baiti guda min shiri na daga waka walakin li shiddatil intizam tsaro qur'ani ya kawo haka tsaro idan mutum ne yana da fasaha in yana faɗan magana ba sai a iya sai ka ji kamar hikima yake yasa arafa ya tsaya a gaban majalisar ɗinkin duniya wata shekara ya yi latta akwai maganganun da ya faɗa sai mawaƙa suka mai da su waƙa magana ce amma sai mawaƙa suka mai da su waƙa wannan maganganu da ya faɗa to da yawa za ka zama mai hikima sai ya faɗi magana ba sai a iya mai da ita waƙa saboda hikimarsa to intijami ne tsaruwa ne na Qur'ani hikimar Qur'ani ce iltizamul qur'ani tsaro wannan na qur'ani wa balagatu da balagan qur'ani jaa hakaza shi yazo haka wa huwa kitabu kuma shi qur'ani littafi ne karimu ya girma littafi ne ko mai karamci duk wani an fanni ya dau fannin sa a ciki ya mutu jami'al funun shi yayi madadi ga duk fannin nika duk qur'ani fa kullu fannin duk wani fanni ya tafi cikin qur'ani sai kaga an ago shi daga qur'ani duk wani fanni sai kaga an ago shi daga qur'ani الفقهاء malaman fiqh اكتبت الأحكام سن أبوه كن سو كن تنس من القرآن ده القرآن والنحويون ما لم النحو اكتبت الإرابة سن أبوه الإرابة سنة ده القرآن وأهل السرب أن سرب ما هكا وأهل البلاغة أن بلاغة ما هكا وأهل البديع أن بديع ما هكا والشعر سما ما هكا ما هكا شما فني ne guda a cikin larabci fannin waka shi ma dole ya zama sai yana da dogaro a cikin Qur'ani yace kamar yadda aya ta kafi kaza dole shi ma ya zama sai yana da dogaro a cikin Qur'ani aidan mukutajisun abin tsokano kunnowa ne min alqur'ani li'annahu kitabun karim dan qur'ani littafi ne mai girma hadha baitu min alwadi yanzu ga wani baiti in muka karanta sai ka ji wadi ne mufa'alatun mufa'alatun fu'ulun mufa'alatun mufa'alatun fu'ulun wa yubzihim wa yansurukum alaihim wa yashfu dura qaumin mu'minina mufa'alatun mufa'alatun fu'ulun mufa'alatun mufa'alatun fu'ulun amma haɗuwa aka ce intijami ne kawai haɗuwa aka yi tsarin qur'ani ne yayi wa yubzihim wa yansurakun alaihim wa yashsudura qaumin mu'minin da balagar ya jana duka wannan ai bahari amma haɗuwa aka yi to وجبان كالجواد وقدور راسيات وجبان كالجواد وقدور راسيات إن قدم الأنبياء صار أرسى الأنبياء واكد وجبان كالجواد وقدور راسيات واكد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أتواكد عليه صلاة الله ثم سلامه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أبديكو أتواكد يا أبو في القرآن فأصبروا لا ترى إلا مساكنهم فأصبروا لا ترى إلا مساكنهم مولاي صل وسلم دائما ابدا فانه لا ترى الا مساكنه بسيطي هي وانا مستقل سائل مستقل فائل مستقل سائل مستقل فائل فانه لا ترى الا مساكنه مولاي صل وسلم دائما ابدا وما هو بقول شيطان هذا نعم في القران amma littafi ne mai karanci na farrafina da littafi ban ba ko zai na Qur'ani har me ko za ta iya tsago in tana da ilimi sai ta tsago ko har da cikin Qur'ani sai ba ya ce ko kun ce ko yana cikin Qur'ani malam ya ce ini ko yana cikin Qur'ani shi wai mutumin Sudan da yake tambaya wani ko ka ce ma farrafina da littafi min shakin ba ko ko yana cikin ayi yake yake to fata Sudan ne ita ai kai Allah ba ma Sudan ya faɗa ba ka fi shakkin ku ya faɗa سنسمه على القرطوم يا سنة كافية تنسونا قرطوم أركو ألا كافية تنسونا نبي تقول يا ما يا سيدي ولد سنة قرطوم يا بقى ما بل ما كسم ألا بل ما كسم ألا أسم كافية تنسونا ما هو كافية تنسونا sai an faɗi sunansa a cikin Qur'ani sunansa bakka yi wani ce Allah ya faɗa rakka bak sai ya ce gashi Allah ya ce bakka ya faɗi sunanka kenan akwai sunanka a cikin qur'ani to na qarra anna fi kitabi shay wa kullu hadha duk wannan abu da muka lesa bishirin ba waka bane inna ma huwa kitabun qur'ani littafi ne baharu teku ne yastakaratu minhu kullu shay'in komai ana fitarwa a cikin qur'ani ma farrna fil kitabi min shay'in ba komai sai yana cikin qur'ani nan da haka kowane fanni zai iya tsago maganarsa a cikin fanni din nan kar yi wani littafi a kowane fanni baka kawo fita da qur'ani ba bai yi ba ko ne za ka yi littafi a za ka iya samun hujja a cikin Qur'ani da maganar manzo Allah wa rasul sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu shi'ra bai san waka ba sallallahu alaihi wasallam wa la yazunu bai tsara waka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana amma da yawa zai faɗi wani hadisin kuma da za a auna sai ga sai ga waka duk gaba gida ana gina masallaci ana ɗaukan duwatsu dan yatsan kamar Allah ta fashi sallallahu alaihi wasallam har sai sai ce ma anti illa asbu'in da maiki wa fi sabilillahi malaki da za a wani wannan waka ne ha ba waka ba ce haka kawai hikimar manzo Allah ce ma anti illa asbu'in da maiki wa fi sabilillahi malaki ka shi afiya da waye a cikin ba waka ba ce sallallahu alaihi wasallam to ka gani sannan kuma Allahu Abu Sufyan ya fito yana rawa rana ugudu a'alu hubal la a'alu hubal hubal ta da wannan Allah ya kurama Rama in ce ana fiye rami na ce Allahu alawa ajal, Allahu alawa ajal. Ai wannan ma wannan ɗaki ne na waka. Allahu alawa ajal, Allahu alawa ajal. Amma duk ba wa abu sallallahu alaihi wa sallam. Kuma ranar hudai, ranar ruhunai bayan duk an gudu an ban manzalla din nan manzalla al'adar sadauki sai ya fito yana waka a fagen daga. Shi kuma manzalla da iya waka ba ba mawaki ba ne. Amma ya faɗi wata kalma da za a auna ta kuma ya ga waka ce. Anan nabiyyi la kadhib أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أما ba mawaki bane san waka ba sallallahu alaihi wasallam to ya daga abin da zai nuna ba mawaki bane wa ma allamna ushira Allah ya ce mu karantar da shi waka ba la ya'lam ushira wala yazin zu ba tsara ta kana yata masal bi bait arfata manzo Allah yana karanta baitin arfatu akwai mawaki arfatu to manzo Allah yakan karanta baitin sa فتبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك من عبد الاكبار ما لم تزوج هكا وقتك فتبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك ما بالاكبار ما لم تزوج ثم الله يذكر انت سيتي فتبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك ما لم تزوج بالاكبار ka ji waka takari ka ji waka takari wa ya ci ga malan su ga wujil akbar wannan shine fassarar baitin amma ko saboda waka sai aka jinkirta wani abu aka gabata wani abu ya kulla hu abubakar sai na abubakar ce ya rasulullahi baitin nan ba haka ita ba ya rasulullahi baitin nan ba haka ita ba wa ya ci ka bil akbar malan su zawuji haka bai tajiya ce wa ya ci ka bil akbar ala hala ma na magana ce kai duk ne abubakar wa ya ci ka malan su zawuji bil akbar shine ma'anarsa hakan huwa afsahu nas magana shine mafi fasahan kowa amma wala ya'lamu shi'ra bai san waka wata da qur'ani وهذا الذي قال وانا عبد الله صلى الله عليه وسلم به هو في باب البلاغه kuma wannan abu da yayi magana da shi ya zama kamar waka balagan manzon Allah dacewa aka لانه قدم الامد kaga yanzu da ya faɗi wannan baiti ya gabata umda ya ya ya jinkitar da fadalansa to wa ya ci kamalar su zabuji bil akbar haka ya dace a faɗa walakin laysa hadha mawdu'un bi shi amma an zo wajen awon waka ba ma ba ba تحاكم عنده حسان بن ثابت وكعب ده حسان عن ثابت ده كعب بن يرجي ما تزوج من الله ما وقاني حسان رضي الله تعالى عنه رغوني لي ايه اكي كون بلانر ranar kan da kuma inda aka zuwa mata na aka zuba shi amma sadauki ne wajen waka ba wani balarabe da yake jansa da waka da mutan maka suka koma aiko da zaki da waye manzalla ya ce da mawakan gaban su kowa ya waka an ji wanda zai iya rama mana sai na ali manzalla ya ce a'a kai waka addini za ka yi da ka za ka gafara ba kai ba aka kowa ya yi wani ne waka za ka san wa'azi ne da kaza kaza da zuhudu hasani shi ya waka duk abin da suka yi manzon Allah yau wato ba sa mawaki wanda zai iya rama mana har mun bari mun bari yake sa manzon Allah sallallahu alaihi to akwai kuma ka Abu bin Zuhair ibn Abi Salma wanda yake zagin annabi a waƙoƙi har ya musulunta ranar fato makata to yau manzo Allah wannan tsantsararriyar waka bana su'adu fa qalbi yawma mas'ulu waka ce yau manzo Allah har manzo Allah ya jefa masa bargon ita ake cewa alburda wannan kuma alburda ta mu da muka sani ita sunanta alburka alburka to kuma sai aka sa mata ma alburda suna ta faka ma'ana alburda waka da yayi manzo Allah ya jefa masa bargon sa sallallahu alaihi wannan bargo yanzu yana nan a Turkiya shine wannan bargo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Turkiya da yake inna rasula la sayfin yustaba'u bihi ma annabin min sayyidillahi masal Allah ya dauki bargoje ka masa to ta hasanu mawaki da Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salman mawaki an yi an yi rikici kamar ko na ɗan fanni rikici ake waye fi iya wannan fanni Hassan yace ya fi Ka'ab iya waka Ka'ab yace ya fi Hassan iya waka fata na da suke rigima ila rasu aka wajen manzo Allah ya yi hukunci to shi ma bai iya waka ba ya yi hukunci sallallahu alaihi wasallam Shike na aka zo nan manzara ya rasu da ni na ce na bi shi iyawa, shi kuma ya ce ya bi ni iyawa, to kai mana hukunci. Manzara ya ce to, kullum kuma ya kuli bi shi an bi shi kowa ya faɗi waka san ji sai in hukunci zuwa ya ci iyawa. To ya za a yi? Ana kabu, sai kabu ya ce ana kulu, ni ne na ce, Inna rasula la saifin yustaba bihi muhannadin min siyujillahi maslulu inna rasula manzan Allah din nan na saifin takobi ne yusta ba uri wanda ake haskaka da shi muhammadin zararre yin su yufin lahi daga takobunan Allah masululu zararre na zalla ce to mun ji naka to hasani fa ina ka kai zo mu ci hasani yace ana allazi qala ni kuma ni nace fa inna abi wa walidahu wa irdi bi irdi muhammadin minkum wiqa'u da ubana da kakana da mutuncina din na kare mutuncin manzo Allah da shi in dai mutuncin manzo Allah zai karu a ci mutuncin ubana da kakana da nawa ban damu ba manzo Allah ya kai hata ya fiye wa sallallahu alaihi wasallam shi ma'ana yabi ma'ana wa ma'alam na sira ma'ana wai ba duk wani abu ya Qur'ani ake karewa an yadda a yi kwandam da shi don dai a kare Qur'ani sallallahu alaihi wasallam kai ko malami a ga ma haka to an zage ka an ce jahili ne kai baka san abuji ba kan malami a a shi malami a ga haka an zage shi a shi kuma Allah a ga haka an kara Qur'ani yau ba an yabe shi wa ma allamnahu shira wa ma yanbaki lahu bai saba iyawa ba wallahi Allah ya ce kai a sani ai ya fi ya kai wanda ya kara mutuncin annabi da mutuncin sa kala annabi man Allah ya ce asanu asharu minka ya ka kai ka abu kai ka hada an ya fi ka قال كعب تيك عبد يقول صدق الله العظيم الله يجزك يا رسول الله sadaka Allahu al-azim Allah ya yi gaskiya Allah ya ce wa ma allamna al-sir amma ya rasulullahi wa zai hada illa rasulullahi sayyidun min tabahu bihi muhannatin min sabilillahi da fa inna abi wa walidahu wa yasili irdu muhammad fa wai ma'anan muke ci ba kafiyar waƙar da waƙar ta shiryu sallallahu alaihi wa sallam adana adaru min qala ma allamna wa shi'ra wa yuzni bayna qulubihim Allah zai tafiyar da fushin zuciyoyin su su bani ba ku za a dinna wa yatubu Allah ala man yasha Allah ya tuba ga wanda ya so bin ruju'i da koma ila islam zuwa musulunci ka aziz biyan kaman aziz biyan wallahu ubangiji alimun masani ne hakimun gwani أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا اما في الدنيا yanzu kun yi kun da kawai cikin nan kun ce la ilaha illallah muhammadu rasul haifi shiga aljanna kawai ba ku taya manzon Allah yaki ba ana fitin an sutura kun da za a kyale ku wannan ma ya alamillahu Allah bai sani ba ilma zuhuri ai Allah ya sani amma a gani kuru kuru kuma kowa ma ya gane rannan ilmi zuhuri ilimi na fitowa kuru kuru allazina jahadu Allah bai ga wanda suke kokari ba minkum daga cikin ku bi ikhlasin da yin ikhlasi ko ba suka yi jihadi wannan yaki na takobi da ikhlasi dan Allah ba dan ganima ko dan kabilanci ba walan yattakidu ba firqawa min dunillahi koma bayan Allah wala rasuli koma bayan manzon Allah wala nuna koma bayan mu'mine wajidatan ba su riki kafirai abokai ba suka bar Allah suka bar manzon Allah suka bar suka bar sahabbai wa auliya ba su rike su masoya ba ai sai Allah ya gane wanda suka yi wato yaki dan Allah suka riki mu'mine abokai ba kafirai ba والله كريم بما تعملون Allah masani ne da abin da kuke aikatawa.
ما كان للمشركين أن يعظموا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر Ba zai yiwu ga mushrikai ba kafirai an yi amuru su raya masajidan lahi masallatan Allah. Shahidina sun shaida wa kan nan nasu ala anfusin abu kakan su bil kufr ba za ka taɓa ganin kafiri yana raya masallacin Allah ba. Da sharewa da sallah da ibada a ciki ba za ka gani ba za ka gani wannan ba. Kuma ma kwankwan ko yayi ma yayi banza ma duk da baki daya. Ulaika أولئك أبتدع أعمالهم وإني su kafirai ɗin nan ayyukan su duk sun zube ko kuna ciyar da alhazai a masallacin Allah mai alfarma din ko ku kuke gyara ka'aba din ku kuke ga tunda ba ku da la ilaha illallah ku da imani duk kun yi aikin banza aikin ya zube ulai ka bi ta malumin da adam shafi adam ba sharafin ka wajen naru kuma yan wuta ne خالدون za su dawwama a ciki إنما يأمر مساجد الله منامنة الله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يتق إلا الله فأتي أولئك an ya kuno min al-muhtadi an ta ya ishi darajar wanda ya gina masallaci wannan take biyar da Allah ya masa duk wanda ya gina masallaci Allah ya masa wannan take biyar duk mai raya masallaci da share shi da gyara shimfiɗinsa da gyara fitilun masallacin gyara lafiyogin masallacin gantinsa da kaza kaza shi ma dai ya ishe shi falala Allah ya masa wannan take guda biyar da za mu karanta inna ma ya amuru masajidallahi kadai dai masu raya masallacin Allah masu raya mas- inda ma ya amuru masajidan lahi kadai dai wanda ya kiraya masallacin Allah shine wanda ya haɗa wayannan abubuwa guda biyar man amana billahi ba wanda zai gyara masallacin Allah sai wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhir ya yi imani da ranar lahira sai wanda ga ya gina masallaci ke mai imani da wannan ko ko wanda kaga yana gyara masallaci yana karkade shi yana gyara shimfiɗarsa yana kula da ruwansa da fitulunsa da waye to kai mai shaida da cewa ya yi imani da Allah wal yawmil akhir da na- ranar lahira wa aqama salata kuma sai mai tsaye da sallah masallaci gidan sallah ne wanda ba shi da sallah ina ruwansa da shi wa aqama salata ya tsaye da sallah wa ata zakata ya bada zakka wayannan ayyuka duk suna buƙatar kuɗi wanda ka wanda yake jin ciwon kuɗin sa ba zai iya gyara masallaci ba zai iya zuwa jiye wannan abubuwa ba walam yakshi illa Allah kuma bai ji tsoron kowa ba sai Allah dan da wani ya ce yayi wani ya ce dan kaza ya ce jin nayi jin jin jin nayi ni nayi ne dan Allah kuma bai ji tsoron kowa ba sai Allah ko ko yanzu zamani yanda ake yi da an ga wani alhaji zai gina masallaci makiyar yafcin nobar wa'annan mutane masu binciken kuɗi suna ya sunan su eh ita a cin noman efcc an yi wa wani alhaji abubakar irin haka ya je garin su adamawa cikin kafirai ne da komai yana gina masallaci don zafin allah amma makiyar suka cin noman efcc wai ya fa- ya fashi kuɗi yake haka ko wannan da aka gina fa wannan an irin wannan ta faru yadda suka ji tsoro to ko ko makiya su abu to kaga ashe ba wanda bare a wannan zamani ashe ba wanda zai tsaya a gina masallaci ko gyara ke wanda bai jin tsoro sai Allah amma matsoron da shi wancan din ya bar na adamawan ga komai an gina fenti da sa butudu da wani za a masani da ya gigi ta ji tsoro ma ya watsar da shi ya gudu ya ya ya abubuwa to ba wanda zai gyara masallaci sai wanda walam yaksha illa Allah bai tsoro ba sai Allah to sai ne idan an an yi kaza to walam yaksha illa Allah bai tsoro ba sai Allah to fa ata ulaika waɗanda suka yi wannan dinnan an ya kuni ne za su zama su ne daga cikin shi ba wanda zai wa Allah wannan sai Allah ya shige shi ko mai laifin sa yayin Allah zai shige shi man bana lillahi masjidan wanda ya gina wa Allah masallaci da nan lahu lahu baitan fil janna Allah sai ya gina ma gida a janna kuma sai ya shige ta ilmu da an tinka kai zauna kai ta zage zage kai to ai inda ya gina din kuma sai ya shiga aljanna gaba ki da to ko ka ce kafin ne to ashe ka ce zai musulun da kenan ya shiga aljanna to nazalar wannan aya ta sauka til abbas cikin abbas dan abdul muttalib qabla islamihi kafin musuluncinsa atabahu ali sayyidina ali yaman rarauka yayi ma kitabi ya qulu sai na da yake an cin sharrun nasu ku dai kafirai sharrun mutane ne a karastun rasul kun kori manzon Allah wa fa'altum kun yi kaza wa fa'altum kun yi kaza wa fa'altum qala sai a zai ya ali sai ya rozo ku dai dai ku faɗi sharrun mu kullum amma ga mu da alheri amma ba ku faɗa shi addinin ku bai koya muku ku dinga faɗa alherin mutane ba ne ya aliyu an cin taskuruna qaba'ihana ku kuna faɗan munanan ayyukan wala tazkuruna shay'an mimma ma'amilana ku dinga faɗan kyawawan aikin mu wannan قال له علي sai sai na Ali ce wa hal inda kun shehu min kuna da wani aiki mai kyau ga ya mun miji qala sai aso yace na hal na il haj ba mu nike shayar da alhazai ba wa yake shayar da alhazai ban da mun ba mun ba kai kai wannan aiki ba ga mai kyau bane wannan amuru masa wa yake gyara masallacin ɗakin Allah mu share ka'aba mu gyara mu gina kaza mu gyara kan wajen mu su waye kike wannan in ba mu ba wannan ƙudur zai sa duk ba ko in ya zo haji mu muke ba shi abinci muke ka ga wannan aiki ne mai kyau amma ba kwa faɗa walakin antu illa tazkuru shay'an min min qaba'i sai dai ku faɗa abubuwan mu nan fa nazala sai aya ta sauka aj'altum tiqayatal haji أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله.
الله يكفي تنادي duk wa'annan aje masu kyau ne amma yanzu a ja'altu fi ayat alhaji ka shanya kayar shayar da alhazai kawai wa imaratul masjid da raya masallaci kawai alharam mai girma kaman amana billahi zai daidai da wanda ya imani da Allah don wal yawmi lakir ya imani da ranar lahira kaman shi ali wajahada yayi yaki fi sabilillah dan zai da tafarkin Allah yanzu kai abban kan mai shada ruwan alhazai da ai ai daidai da wannan dan kana karkace masallaci kana tara kana yin waye ka yi daidai da mai imani mai bin Allah wanda ya yake aiki da ya ciyar da dukiyarsa la yastawuna inda Allah ko la yastawuna inda Allah wala fi daidai wajen Allah ba duk da mai taron masallaci ma yana da daraja yana da Allah ba zai daidai da wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya yi jihadi ya yi kokari cikin addinin nan ko ya yi ilimi ya zo yake karantarwa da karatu shi ma dai mai tara da kula da masallaci yana da nasa shi ba ma ba zai yi kama da wancan ba tilfalin cikin falala والله لا يهدي القوم الظالمين Allah zai shirya da mutane azzalimi na azzalimai ai alkafiri da kafirai nazala wani aya ta saukarar da dan juyar da magana alaman kala zalika abu kawan dai faɗi wannan huwal abbas shine abbas amma ya musulunta bayan haka الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة inda Allah allazina amanu inda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira muhajirina wa jahadu suka yi yaki fi sabilillah cikin zai da tafarkin Allah da amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunansu a zamu darajatan su suka fi girman daraja inda Allah wajen Allah min gairihim da waninsu وأولئك هم humul fa'izu wannan su ne masu babban rabo bi imaratul masjidi da raya masallacin bilbina da ginawa wa iqamatul ibadati da tsaye da ibadodi fil masajid a masallatai wal kanatu da share masallaci shi ma duk babban aiki ne aiki ne mai alheri wal farashi da shimfiɗa masallaci a yi ma shimfiɗa wa iqadul masabi da kunna fitilu a masallaci shi ma aiki ne mai kyau يبشرهم ربهم برحمة منه wa ridwanin wa jannat ubangiji zai wa masu wannan aiki bishara bashiru ubangiji zai musu bishara rabbuhum ubangijin su bi rahmatin da jin kai minhu da gare shi rahama wa ridwanin da ya wa jannatin da aljannatu da haka a dinga gyara masallaci لهم فيها an ce da duk mai sharan masallaci dan aljanna ne duk mai sharan masallaci wanda ya je wajen Abu Muhammad yi kenan wannan malami da ya je wajen Abu mai risala shi Abu Maharaza malamin Qur'ani saboda karanta Qur'ani ya kai in zai tafiya zaki yake hawa zaki yake hawa kuma ya yi bulala da ganshakan miciji saboda tsaba Qur'ani miciji ne bulalansa kuma abin hawansa zaki shi kenan to sai ce ya dace sai ya ji labarin kuma wato mala abu muhammad shi kuma malami ne na ilimi shi ba mata sun qur'ani sai ce to ya dace in je ya kan yi min wani abu na ilimi wanda yara za su dinga yin sallah su dinga yin abu da shi to shi kenan shi amama haraza ina ya zo gidan abu muhammad to da ya zo gidan abu muhammad da rana ya sauki ya ajiye zakinsa dokinsa a bayan gari zaki ne doki dan kai shigo da kashi gari mutane su tarwatsa ya ajiye bulala ta sa ganshi ya shigo gari ya zo kofar gidan malam ke gidan malam a ba mu haraza na gidan malam abu muhammad ne ke tambaya aka ce gashi ike nan sai ina malam ta aka ce ai malam ya tafi gidan sarki sha'uz billahi malam da gidan sarki kuma wannan malami na Allah ne kuwa ya tafi gidan sarki to Allah ya kawai ni na zo ashe na yi kuskure yake da yana zaune ya jira a fice amma ba zai jira in ganshi in ce dalilin da ya je gidan sarki sai ga ana ta shiga da tuluna gidan malam ana ta shiga da tuluna ce kai wannan tulu da ake shiga da shi gidan malam na ruwa ne ko aka ce a tulunan giya ne giya kuma gidan malam ne to ce kai wannan malami ne kuwa ce to kenan sai sai ya ga wata tsohuwa tana shara a masallaci masallacin kofar gidan malam din wata tsohuwa tana ta shara sai ce wannan tsohuwa da take shara a masallaci wa ce aka share uwan malam ce sai shi malam bai samu duk wani wanda zai shara a masallacin nan ba sai uwarsa ita za ta shara a masallaci ta wannan malami dai ni dai shike nan can kuma sai ga malam ya dawo daga gidan sarki kan doki da shiga da komai shike nan sai ga wani tsoho ya fito ya ya kama linzamin doki malam ya sauka sai wannan tsoho da ya kama linzamin doki malam ya sauka ya aka ce ai uban malam din ne ce ubansa kuma shi ke shi ke kama man da zamu ya sauka a ce kai Allah ya tawake wannan abubuwa duk sun bashi shi kenan sai ya fushi ya bar malamin ma ya tafi bayan gari ya je zai hau zakin sa sai zaki ya buɗe baki zai cinye shi zai dau bulala a zuciya ya fasa kai sai ce to ni da dai wannan abubuwa sai akwai tawuli sai in dawo ya zo sai gaisa da malami ce malam na tambaya aka ce ka je gidan sarki sai haɗa malami da sarki sai ce a wallahi sarkin nan namu a zalimi in dai ba ya ganna a zaune ba baya hukunci mai kyau amma ya ganna a zaune nan za a yi hukunci da ni lafiya shi yasa nake zuwa zauna a fada ni fa na kaura kai na in dinga zuwa fadanci dan a dinga yin haka ce to eh kenan to na ga ana ta shiga da tulunan giya shi ma wannan akwai da yace a mutan garin nan namu Allah ya tarrabe su da shan giya shi yasa ni kuma da sassa ba sai in bada kuɗi mai yawa a je a fiye giyan gaba ɗaya zo ka gani sai ya ga wani kwatami a gida ita nan ake biye ta kaga inda ake biye ni nake siya kiyar garin gaba ɗaya dan ma ka a sha in ana siya naira goma goma ni ko sai siya ɗari ɗari duk a biye ta a cikin ta to lalle so na ga wata tsohuwa tana shara a masallacin aka ce wa uwan malam sai ke ƙwarai kuwa ai hadisi ya zo duk mai taron masallacin aljanna da uwar wani ta shiga aljanna ai wani uwa ta shiga wani uwa ta dinga share masallacin ta shiga aljanna to na ga da aka dawo daga gidan sarkin kuma na zo ko ya ga ka wala zai ce in ubana ne shi ma hadisi ya zo tun mai rike wa malami linzami ya sauka dan aljanna ne da uban wani ya shiga bara ubana ya shiga duk kajin da aka ce to ga abin da ya kare neman risala nake ce to ka je za mu aiko ta shi kenan da ya rubuta masa ya jefa ta a koge ta Allah an ka karba shi kenan ta in ba karba ta lima in ka karba kai wa abama araza garin su misira sai koge da na ka ce komai tsare risala da kake wannan ta kai rawani komai tsare ta da kake sai ta fada a ruwa dama daga ruwa ta zuba ta da salatu fati Nuka an tattun yau da aliyu, yuri ba.